أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين الحمد لله ولقد ابتلى الله حقيقة الله يا جربي الله تعالى Allah ya jarrabi hazihi ɗa'ifata, wannan jama'a ta sufaye, a sharifata maɗaukakiya ɗinnan, bilhalki da halitta, haka Allah ya ga dama ya jarrabe su da halitta. Su halitta, in dai ba su gane abu ba, to wai me yasa za ka ce kai ka gane? Su ba su gane ba. Allah ya ganar da wani. To me yasa wancan zai ce ya gane? A'a ba ba ba ba. To ai shi ne mai kyau ɗin. Ni ban san abu ba. Amma ga shi Allah ya sanar da wani. To sai in yi ƙoƙari in je wajensa in sani. In kuma abin da ake bin wata harka ne abin da ake bin wa in sani. Haba kuma in ta rigima in ce kwata-kwata ƙarya ne. shi ne ai mara kyau shi ne eh ba in ta rigima in ce ƙarya ne tun da ni ban sani ba ko ko tun da ni nawa bai sani ba to ƙarya ne ya za a ce bare ma haɗari in an ce abin Allah ne yake bayarwa to shi ba Allah da sarauta in sai masu ƙarfi zai bawa in sai masu yanzu za a ga wani ko iya kirga kuɗi bai ba amma ga kuɗi nan bai san adadinsa ba. Wani kuma yana nan ya iya kirga su ya iya kaza amma ba da shi. To, in aka ce sai waɗanda suka iya kirgawa Allah zai bawa, to ashe bai nuna sarautarsa ba. Sabida ɗan ƙaruna ya ƙware da irin wannan iya kirgawa ɗin kalkiletin da ake cewa ya iya kimiyya kimiyya ya iya fitar da ma'adinai na ƙasa da kaza kuɗi ya taru da aka ce ya ba da zaka a hasin kama a hasan Allahu ilaika ka kyautata Allah ne kyauta cewa utitu ala ilmin indi ilimi na ne ya bani ina wani Allah ya bani to kila shi ya baki tun daga nan to haka ma irin wayannan ilimai an ce sai malami kasetacce shi Allah zai bawa to kullum sai malamai su dinga ganin ai karfin su ne nasu ne amma sai Allah ya dau wani jahili ma can da bai san abun ba tsakanin annabi Musa da annabi Haruna annabi Musa ya ce annabi Haruna ya fi shi fasaha huwa absahu minni lisana Allah ai ka shi mana Allah ya kai dai na ga dama to Allah haɗa shi cikin aike na to wannan ka na yi da kyan abu ne wannan da ya fi fasaha ɗin wanda ya fi isar da aiki ai shi za a ba to shi kuma Allah sai a hankula sarautarsa yake nuna nunawa to don haka kullum tun da dai Allah ne ke ba da wani ƙarfi ne da ƙoƙari ko ƙoƙarin ma za a ga wani yana da ƙarfin ƙoƙarin amma kuma sarauta Allah Allah ne ba to ba faɗa za a yi to amma eh to shi kuma su kuma mutane ba haka sai ba su yarda da wannan ba ya za a yi a ce wane ya sani to shi kenan sai a hau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini yana gibda yana kwaɗayin alheri amma bai yin hasada wannan Allah ya bashi kuɗi yana ta kasuwanci to ba laifi mumini ya ce to ni ma wallahi sai na yi kuɗi irin nasa ya ta tafiya dubai ya ta tafiya kaza kaza a ba yazo na ta dan sai da kai ne yan ka kai a to me wannan hasada ne shi dai ba za a yi kuɗi ba sai an yanka kai ko sai a'a shi ko wancan yana can ya haƙura da yunwa ya haƙura da kaza da tsoron hanya kullum yana can ƙasa kullum yana can ƙasa yana nemowa dai don ya rufe asirinsa ya rufe asirin iyalinsa amma wani kuma yana nan maimakon ya koyi wallahi ni ma in dai kokari ne yake bayarwa ni ma sai na samu ya tashi ya ta nema Allah ya ba wancan amma kuma hasada to to wannan kenan to shi kuma Allah da hikimarsa abin nan ilimin nan gashi ba kamansa kuma kowa ma akan ilimi kowa ma ya sani illa bai san ya sani ba tunda halitta ne akan akansa Allah ya halicci kowa dan karkadewa mutum kawai za a yi amma da maganganunmu da ayyukanmu da komai akan wannan ilimi yake al'adam bai san akan sa yake ba to ilimi ne babba kaza to amma fa daga Allah to kuma wanda ya rike shi kaman wanda ya rike garoshin wuta haka kawai Allah zai ta kaso masa da da jama'a kila dan kan kowa ya yi wajen kan kowa hikima Allah ce dai Allah shi ya san dan kan kowa ya in ya sauki ya zama da mutum ya yi za a yi ta jansa a mota za a yi ai kowa ma radadadadada kowa ma sai ya tafi amma in ya zama sai a hankula to sai dai yan baba ta gani su ne za su tafi to abinda abul hasan shazali to wa qadibta lallahu to dan haka ashe ba wai sai dan dariƙa yayi wani laifi ko wani ya jawo masa ba ko a'a ba dai ya ce dan dariƙa ne shi ba yanzu dole Allah zai taso masa da yan fitina kawai wannan da ya zama saboda ya yi kusa da shugaban wanda aka fi shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam iya gadan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam iya gadan yan rigimar me ya ja wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama an yi maka ho sai ya ba Abdullahi dan Zubairu yaro ne a fada sai manzo Allah ya bashi Abdullahi bin Zubairu baba Abdullahi bin Zubairu dinnan Asma'u ya sayyidina Abubakar ya sayyida Aisha ita sayyida Asma'u ita baban Abdullahi bin Zubairu dinnan dan gani kashe na Annabi Hawari sayyida Zubairu bin al-Awwam baba Zubairu dinnan ‘yar Abdulmuttalibi ce ita kanta, daga ɗan gida ne. To wannan yanzu ya zama ɗa ne ga jika ne ga annabi shi ma, ai ko ɗa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ga shi jika ne ga sayyidina Abubakar ɗan gata ne da ko ta ko ina. Abdullahi bin Zubairu yana fada annabi sai annabi sallallahu alaihi ya kaho. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai ce kai je ka samu wani waje bai dawa ka zuba shi. Shikenan. Allah ne ya fahimtar da shi kuma ya ga wannan da jinin annabi ne. Ko annabi sallallahu ya ce inda ba mutane ba sa gani da jini da abu na jikin mutum dole ya dinga koye su da ya je zuwa su. To ya sai sanyi. Kace ba inda zan koye wa annabi sallallahu irin wannan sai abu. Ikon Allah sha kawai nan da nan jikinsa ya canja. Gobansa ya canja. Yana shigowa fada annabi ya kalle shi ya san wannan ka sha jini na. Sai ce ina ka zuba wannan abinci ai na je na zuwa waya ga annabi ya ce a kasha kasha jini na to yanzu wanda ya wannan bajinta musa ai ai yabo ne sai annabi ya ce masa wailul laka minan nas ka shiga uku da mutane wa wailul lin nas minka mutane ma sun shiga uku da kai yanzu duk ne nema na in ya ganka jini na na kai zai hau to kai ma kuma yanzu tun da ka sha wannan jinin wannan ƙarfi da wannan sadaukantaka da wannan da Allah ya zuba min a jikina ta annabta yanzu kai ma ka sha wani abu na shi. To fa haka aka dinga bala'i da shi, haka aka dinga haye da awa kalifanci har aka sassala haka da umayyawa suka karshe dai haka aka kashe shi aka datse kansa aka tsire jikinsa a jikin ka'aba ya fi shekara wajen biyu ana ɗawafi. shi yana nan tsire a jikin ka'aba har ya kyas hajjaji ya ce sai mahaifiyarsa ta zo ta tuba ta ce a ba ta shi sannan za a sako da shi ita kuma ta ce har abada sai dai ya zauna a nan za ta zo ta ce za ta zo da ya ce na abokan sai kai da ma yakin ya zo ya zo kamar zai miƙa wuya baba mai cika gani ta ce wai abin nan da dan Allah kake yin sa ne ko ko dama dan neman duniya kake ce wallahi dan Allah to ita ce to inda dan Allah kake me ruwanka da aka kashe ka ni ba tsoron kisan nake ba in an kashe ni za su dadda tsani ta ce kai akuya in aka yanka ta to kuma dan an fede ta me da akuya an yanka ta har ta tsandare kuma dan wanza mai fiɗa ya zo yana ina ruwanta da wannan ai an gama ba dai an kashe ka ba to dan an dasa an sai ne ita amma ka shiga uku in dan duniya kake mutane sun bi ka dan Allah su sun mutu dan Allah kai kuma ka ce za ka yi ta ji yaro ka je ka haƙura kawa haka haka yi masa shekara wajen nau makauniya ce saboda tsufa har ta tsufa wata rana tana tsawafi sai ta karo da itan itan da yake rataye a jiki ce me wannan aka ce ai itan da ɗanki yake rafi a cikin Allah haiki shi wannan mahayi shi bai gajiya da shi wannan mahayi bai gajiya da hawa wata rana ya sauko mana faqad ana li hadha al-faris an yarjula wannan mahayi aka ji aka gaya wa hajjaji ya ce ka sauko mata da da kayanta haka aka sauko mata shi da daddare ta wanke shi aka mallaka ne aka ta rungume shi da daddare har gari ya waye yana hannunta malaman tarihi suka ce wai kafin gari ya waye nonon ta ya kawo. Allah kuma tsohuwa ce kamar kamar tana ganin yaro ne zai zai sha nono haka. Rama abubuwan su duk sabi da wai ya sha nono ya sha jinin annabi ne kawai. Haka rawaito haka. To su ma duk wannan ilimi dama gadon annabta ne. Duk ilimi ba. To gare wannan. To da mutum ya yi kusa da shi fa. na nesa da na kusa da sara kuma ba abin da za ka ce wai tun da bala to a bari mana to in an duniya da ya gata na sai hakuri in ma an bata in ma mutum ya bar abun bai zauna lafiya ba gwara ma ya zama yana da shi in yana da kuɗin bai zauna lafiya ba in ba shi da shi din bai zauna gwara ma ya zama yana da shi da abu to haka abul has wayannan su ne shugabanni su ne kan tsarki su ake ta koyi da su suka faɗi wannan sai mutum ya sanya haƙuri duk fitintunu in ya ji ya san ba wai wani ne ba wai tsokanwa aka ba a'a haka Allah ya shirya wannan kuma wata hikima ta ce sabida ɗan adam in ya ga yana abu kuma ana ta yabo kuma sai ya ji daɗi ya bi kamar mutane amma an koro shi ta an koro shi tuni na ba kowa ma na kama Allah sai Allah shi haka nake so sai yanzu kuma sai Allah ya cika shi to kuma yanzu in ya dawo wajen halitta ma yana zaune da su ne dai amma ba ruwa yanzu komai zai zo saboda yanzu ya fahimci inda aka saga yanzu dan Allah yake bai dame shi ba yabon mai yabo bai dame shi ba zagin mai zagi in dai ya san akan gaskiya yake nan yi abu to yanzu kuma zai ji to dan haka mutum kai ya ce kuma ya ta ko Allah ya bashi mai sauki amma ko wani makin ya mutu wani tasowa zai yi wani ya mutu ko wani tasowa zai. To haka Shehu Abul Hassan Shazali ya faɗa. Walaƙadibta lallahu ta'ala, hakika Ubangiji Allah ya jarrabi hazihi ta'ifata wannan jama'a, a sharifata maɗaukakiyar nan, bil kalki da halitta, khususan balle bi ahalil jidali malamai ‘yan jayayya, shi baƙin fassarar baƙin kawai ya sani. ba hikimomin cikin ilimin ba, ko kuwa ya san ilimin to kuma Allah ya bashi ya samu mukamai shi ne a daula, shi ne limamin ƙasa, shi ne to kuma yanzu in wani ma ya sani to kuma ai yana ganin kamar zai samu ga shi nan da to bare malamai 'yan jayayya. Faƙalla kaɗan ne ya yi ƙaranci ƙwarai. an taji da minhum ka samu daga irin wa'annan malamai ‘yan jayayya a hadan mutum ɗaya sharahallahu sadarahu da Allah zai yalwata ƙirjinsa ya zamanto yana da sakakkiyar zuciya duk in ya ji magana zai wai maganar nan da Allah ta ilimi ce ne ko kuwa to tun da malami ne yana da ma'auni bari na auna kaza kaza ya ga ka in ya auna ya ga karatu ya fita shikenan shehu rabbi Allah ya ce duk abin da ya dace da qur'ani duk abin da ya dace da hadisi to faɗa da shi faɗa da ƙur'ani ne faɗa da hadisi ne sai dai mutum ya ce wallahi na yarda amma kuma abin da yake hannuna ya isa ai haka ba yaƙi ba yaƙi abun ba tunda ba kowane zai iya haɗa abubuwa da yawa ba amma a ce ai aya kaza gashi ta tabbata ai hadisi mu ba ruwan mu da shi mu ba ruwan mu da shi ma'ana mu ba ruwan mu da da kaza kaza kaza yanzu akwai wannan hadisi na ɗaurin aure ko na je abu mai kyau inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai wa inna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا أولي ko dai wata abu mai kyau haka manzo Allah yake hudu ba in ji Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas ma ya rawaito amma shi kuma ba innal hamdal alhamdulillah din ma kawai alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عما بعد وشينا عبد الله بن عبد عما بعد wannan hadisi ne ingantacce da kaza da yanzu don wani mai rigima da mu don wani mai zagin mu ya ɗauke shi ba shi na ma'ana mu kuma mu mai watsi da shi ko mu ce ba namu ba ne suna da min shuru da an fituna ba saboda shari'a kowa kowa dukkan mu akwai dukkan mu akwai nafsul amara ko wannan addu'a ce ta to tun da manzon Allah ya faɗe wa kansa haka ai dai an san babu amma ya roƙa wa kan ma'ana mu yake yi wa to ai an san ba wanda ya tsira kuma ba wanda ya tsira to irin wannan kan mutum ya ce ai karatu ka sai dai ce wannan karatu na kowa da kowa ne wanda ya ɗauka nasa ne amma ba wa'yansu kuma ba wai dan mutum ya ɗau wannan ya ce ba za a yi wani ba a'a shari'a ita ta saki abubuwa da yawa ba za a yi wani to kuma mutum ya wannan kuma ya burge ya burge amma ba ya yaki wani abu to shi abin da suke kaza to bare yan jayayya kalla ya yi karanci kwarai an ta ji da minhun ka samu daga gare su a hadan mutum ɗaya sharaha Allahu sadarahu da Allah zai yalwata ƙirjinsa littasdiki da gaggatawa bi waliyin mu'ayyanin da wani wali da za a ce gashi ayyanan ne in ma an yi sa'a ya ce ya yadda da walittar ya yadda akwai waliye kawai ba za ka ce masa dan hodiyo ko ka ce masa shehu tijjani ba ka ce a waliye dai akwai amma ba a san kowaye ba rikici ne hasa da har yau doyen an yi sa'a ma ya yadda amma ya ce kai kowa iri ɗaya ne kaza to kalla ne ka gan shi ya gaggata da wani wali ayyanan ne gashi muayyani bal ya ƙuli laka bari dai zai ce ma na'am eh na yadda akwai walita na alamu ai mun san anna lillahi ta'ala auliya Allah yana da waliyai wa asfiya'a Allah yana da zaɓaɓɓu maujudi na kuma samammu, walakin ainihu, to suna ina, wannan ɗin kaza kaza. To, walitan nan, walita ba fenti ce da ita ba gaskiya ne, da za a ce wannan wali ne, wannan ba wali ba ne, duk wani mumini wali ne. Amma ita ainihin walita sananniya ce ga masu fannin, ga masu fannin. yanzu direba irin ko irin mutum kowa iri ɗaya ne da wanda ya iya ruwa ai ko duk irin jama'a iri ɗaya ne amma an shiga ruwa za a san shi ya iya ruwa direba kuma an zo an ajiye mota an cewa zai tuka yanzu za a san direba wanda ya ga ya iya tuka mota na ya san wannan wannan direba ce duk wani mai ibada duk mai sallah mai dukkan wannan aiki da muke yi sunansa mumini bawan Allah mutumin kirki mai duk wannan alkhairi da shi da walin duk sun yi ɗaya a nan wajen amma in ya ƙara wannan abin da kuma ma'arifa sanin Allah yan sunansa wali yan sunansa wali a can dukkan sunansu iri ɗaya amma kuma da ɗan wani ƙari yanzu kuma wanda sunansa sunansa daban to wanda ya san wannan abun ya ji wanda ya faɗi wannan abu shi shi lalle wannan ya rikice saboda ya ce kowa dan yana ganin to abin da za a ce wali na aini ma ina yi tun da sun ce ba wai wannan abubuwan mamaki ba wannan abubuwan mamaki Allah ne iya ba kowa ne ne iya ba an tambayi a baya zai bustami an ce an ga wa'yansu bayan Allah suna taka ruwa sai ce wa'yanda suka fi su mukami sun haɗa ruwan kuma sun mutu a ciki amma kuma sun fi su mukami na sun ba su iya taka ruwan ba kuma sun haɗa ruwan sun mutu a ciki yace kuma kifi da ya kai su ba kifi dabba ne su ka yan adam ne ga kifi nan shi a ruwan yake ta yawo a ruwan ma ike rayuwa an ga wa'yansu wani suna tashi sama yace wani kuma walin ya fi su mukami ya haɗo daga kan tsoro ya mutu yace tsuntsaye kuma dabbobi ne ba su kai su daraja ba dan adam shine da daraja ga tsuntsaye nan su a sama suke shawagi kullum ma'ana duk wannan ba ba awo bane awo a ganshi yana bin hanya mai kyau to ya zama mumini su ko inda suka san ilimin ya yi magana sai na lena cewa yi magana a kanka ya yi magana ko ko a je maganarsa ko a ga shiryarwa to sun san akwai wannan bangaren duk baki da to shi ko mai rikici bai sani ba kuma bai kusanci inda bai sani ba kuma bai tambayi waɗanda suka sani ba to sai ya hargima eh lalle mun yadda walakin ainahu sai dai suna ina su waliyan fala tazkuru lahu ahadan ba za ka gaya ma wani mutum ɗaya ba ai shehu kaza shehu kaza illa wa ya'khudhu sai ya riki yadfa'uhu yana ije shi kayan mai kaza ne kayan mai littafi kaza ya ce bare ma ga magana ɗari nan can masoya kuma malamai gangariya a ba zai ɗauka sai dai je ya ɗauko wata maganar maki wanda duk an tabbatar sharri ne kuma maki ne to wannan zai ɗauko bayan an ce kaza ne bayan an ce kaza ne illa wai akuzu sai ya riki ya tufa'uhu yana ije shi waya ruddi yana mayar da hususiyatan lahi ta'ala anhu keɓance keɓance da Allah ya yi masa shi za shi ne mai kaza ɗin kaza kaza to in aka ce za har abada ba zai ba zai ga wali ba har abada ba zai sani ba to kuma shi kenan tun da bai yadda ba to shi ma kuma Allah ba zai bashi ba shi ma ba zai samu ba wa yutliqul lisana ya saki bakinsa bil ihtijaji da kawo hujjoji na ƙarya ga na gaskiya yana kallo wanda sun kula na fitowa amma ba zai ɗauko su ba sai dai na maki ko na abu ya ta kawowa ala kaunihi a fusa kasancewa wannan mutum gaira waliyin lillahi ba wali bane mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne wa gaba anhu amma ya ɓuya ga mai yin wannan annal waliya cewa shi wali la ya arifu sifatihi illa al-awliya ba wanda ya san sufinsa sai waliyai sai wanda suka san kowane mai ilimi yanzu mai ruwa ba wanda ya san ruwansa sai wanda suka ga ya shiga ruwan nan yayi ko ko direba wanda suka ga ya tuka motar nan kuma su ma kwararrun direba za su ewa ne ya iya tuka mota amma wani da ya kama a ce amma ta ka haye wani ya shiga mota yana tuka ce amma dai kai baka iya mota sai ce yau na fara gwadawa ita to ifa ake yau ka fara gwadawa da ba ita to ifa ake sai sai ya ba ake ita to Allah ya kiyaye to su waliyan sun san waye wani eh ba wanda eh ba wanda ya sani abubuwan da da shi ya zama shine ma'anar wali wali din illal auliya sai wali in sallah ce kowa ma na yi, in azumi ne kowa ma na yi, in zakka ce kowa ma na yi, kowa Ahmad bin Hanbali yana cewa ba musamma maye ikilasi ba sai da muka zauna da shebanin ra'i wani sufi ne shi mu duk abin da muke da san ma ikilasi wani abu ne da- daban sannan mu abu to kaga yanzu da ya sani yanzu ya san ya ya abu famin aina ta ina li gairul wali ga wanda ba wali ba na fil wilayati zai ce zai kore walitaka to ya ya san kama bari ya kore ta me ya walitaka ya sani wani abu yake zato daban duk abin da za a ce shine walitaka wali na yi akwai wani wanda ba walin bane kuma yana wannan Bai. duk duk abin da sahabbai suke sai na abubakar na yi kila ma sun fi shi ta wajen sadaukantaka wani Khalid bin Walid ya yi ya yi ta kila ta wajen sallah wani annabi ya ce to fa abubakar din nan fa bai fi ku da yawan sallah ba bai fi ku da a wani abu ne ya sauka a kirjinsa to da wannan ya zama abubakar su ji ma'ana madalla to wannan shine wali lalle wali ba sakaci zai yi ba ba ba za a shiga amma fa wa'annan abubuwa duk cika shi suke amma wancan kwayar tana nan wadda ta sauka a zuciyar sayyidina abubakar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so mutane su gane su don haka ka kuwa kun fi abubakar wani abu fa manzo Allah yana nuna hatsarin taba sayyidina abubakar saboda wali ne siddiqi ne kar mutum ya ga ya fi shi wani abu fa a fada fa ya ga cewa fa zai a'a sayyidina abubakar shi abinsa yana zuciya to ma'anar walita kenan da sayyidina abubakar ya kai ya kai wannan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama sai na uwa za a fara ba wa takarda ta dama sai na uwa za a ba le sabu suka ce Rasulullah ina abu kai yana aljanna a kwance shi shi ba shi ba ba dan wannan wajen bane Allahu akbar min asalin aina ta ina li gairil wali ga wanda ba wali ba na filu la yace zai ce zai kore walikaka an insani ga wani mutum ma kowaye da ya santa da ya san wannan yana da ita ko ba shi da ita to amma bai santa ba duk wata alama ba ita ce ne- ta gane ta ba wani zai iya wani zai iya yin ta daga ah mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sufar fitinannu a ƙarshen zamani yace in kun ga sallar su sai ku raina taku in kun ga karatun Kur'anin su sai ku raina naku amma suna fita daga addini kamar yadda harshashi yake fita daga abin diga ma'ana daga kamar yadda kibiya take fita daga abin harbi kuma duk wannan bai kawo makoshin su ba ma gare a ce ya zarce ya zarce har ya ji ya sauka a zuciya harshe dai ga shi nan kyal kyal kyal kyal kyal kyal saboda da shi maza maza za a ci kofi da shi za a ci kuɗi yana da kyau mutum ya imani kuma ya iya wannan amma ba wai wannan ne in aka kwankwan bare aka tsatta ake aka yi kaza kaza Allahu akbar shi ake duk a wannan baƙaƙen ne amma zuciya tana can ta zagi wancan ta ga babban abin da Allah ya jarraba zuciya da shi ma ni ne kaɗai shiryayye ni ne kaɗai shiryayye ni ne kaɗai mai yin sunna ni ne kaɗai mai ba su san da yawa sunnar da in ta taka ma wani al'ada da ake yi am- a- akan haƙura da ita ma akan wancan a- abubuwa saboda wani karatun da zai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ai sufa da mata ka ai sufa da mata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suka to shi kuma sunnarsa sallallahu alaihi wasallama saboda a cikin kabilar laraba yake a cikin kabilar ka in ya sai dai in ya je hajji ne ko ya umara yake a ciki amma in ba hajji ko umara ba sai a ciki gashi har ya zuba gadon baya gashi har ya shiga yanzu cikin mutanen da ba masu irin wannan al'ada ba ba idiyoyi ba ba larawa kaza kaza mutum kuma ya zo yawa na ya duka cewa wannan mace wannan ɗan gaudi ne kaga yanzu suna ci amma kuma tun daga ta yi karo da al'ada da zai jawo kaza to kuma ga kuma wani sanin cewa ka sai a bata da kaza to amma mutum ya zo ya yi ta rikici ya yi ta rikici a sa wa gemu din nan jan lalle ko gashin kai lalle suna ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a ga akwai galibin waɗansu ƙasashe da kuma su ya zama musu kaman ado yanzu mutum ya je inda dan ya sa wa gemunsa lalle ya yi ja kaza kowa ma ko kallon sa ba zai ba abu ne mai kyau dan mutum ya amma yanzu mutum ya zo irin wannan ƙasa ya sa wa gemu lalle sharka ai abin da kyau ba a ido da ya kyau to bare kuma ya zama fitina ta bullo ta nan wajen ai mutum suna shi amma kuma mutum ya san in ya yi zai yi kama da masu fitina to ya bari tun da don haka aka zo annabi yana yin rini na gashin sa a matsayin na alibai taɓa rini ba ma'ana ba dole ba ne ashe sai an yi to da akwai irin waɗannan abubuwa ba to shi dai wannan ba ba wata kama ba duk abin da walid nan yake kama da shi wani na kawai amma akwai walistar tana shan yanzu da rina da zuma sun yi kama ɗaya ba abin da zai rawa amma dai zuman ne ta zuman ne amma kowanne yana harbi kowanne ya yi kama kowanne amma zuman ce babu a wajen rina to bambancin wali da shauran jama'a kenan Allah ya ba mu albarkar to fa min aina li ghaibul wali ta ina ga wanda ba wali ba na filu la zai ce zai kora walita an insanin ga wani dan adam ma kowa an haɗari ya faru. To, babban haɗarin shi dai Allah ya san bai yi wa waliyai fenti ba, wanda da an gansu za a ce ga wani yunifon da ya yi musu, wanda da an gansu za a ce ga shi. Illa ya sa musu wani abu wanda yake da wannan abin ya san su ne. To kuma wai wannan ba hujja ce a wajen Allah ba mutum ya ce ai ban sani ba shi yasa na taka shi. Ba hujja ce wajen Allah ba. hadisi ya zo ingantacce man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyi na faƙat azanci bil harbi ne mai izinin yaƙi ni da shi kaga yanzu Allah bai ba wa mutumin nan hanya bai ci to wallahi Allah ban san ni ban ga wata alama ba ni kuma duk abubuwan da duk ba hujja ba ce ai dai an ce walina ne ko kuma me yasa to ka zuwa ka sani wannan shine abin rikici da ‘yan da su don haka sharif zainul abidi na jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wai inda za a kubuta duk wanda ka ganshi ma ce neman wali ko ba shi wani da ai ba kai laifi ba a rabu lafiya kowa ma ce neman wali in Allah ya haɗa ka da na kwarai din to kuma wannan wani abu amma kowa ma kan ka je walin ne kuma ka ce ba wali ba kuma fada ya tashi tsakanin shi Allah ba zai lura da cewa baka sani ba ka a'a man adali waliyan faqad azantu bil harbi to hadari ne kwarai da gaske taba taba su to zalika abin da ya jawo wannan illa mahadu ta'assubin sai tsantsan marin baya mu ɗan wane ne ko ko mu mabiyawa ne to kuma da an ce za a shigo wa duk lamari da wannan to za a lalata abubuwa da yawa da haka sai na Ali yace ku san gaskiya kafin ku san mazaje ku san gaskiya kafin ku san mazaje sai ku san waye yake tare da gaskiya waye yake tare amma mazaje kuka sani ba gaskiya ba to har abada ba za ku sani ba to sai dai rikon ba ko walin ne ma za ruwansa da shi bare kuma ba walin ba ko fa irin yanzu yanda aka zama kowa kungiya ne daban ko wannan kaza kaza ga dama bai yadda da walitan ba ma ba waliyan ma to kaga wannan ma ko ma ne ya gani ƙarya ya ce ko damfara ya ce ko kaza ya ce ko kaza Allah ya kiyaye kama nara Abul Hassan Shazali yake cewa kamar yadda muke gani fi zamani na haza a zamanin nan namu shi Abul Hassan Shazali radiyallahu ta'ala anhu an haife shi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗari biyar da casa'in da ɗaya. Ɗari biyar da casa'in da ɗaya ƙarni na shida aka haife shi. Ya rasu hijira manzo Allah tana ɗari shida da hamsin da tara. Ya yi wajen shekara sittin da biyar. shekara sittin da biyar radiyallahu ta'ala anhu to yake cewa kama kama nara kamar yadda muke gani fi zamani na haza a zamanin mu wannan ma'ana hijira manzo Allah tana shekara ɗari biyar da casa'in da ɗaya fi zama min inkari ibni taymiyata daga musul ɗan taymiya alaina a kanmu mu sufaye inji abul hasan shazali wa ala ikiwanina da musunsa da yake a bisa ‘yan uwanmu min al'arifina na daga arifai. A zamaninsu Allah ya taso da ɗan temiya. Ɗan temiyan nan bawan Allah fitina ce babba ga al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ɗan temiyan nan shi kaɗai abin da aka yi shekara wajen ɗari shida abin da aka yi shekara wajen ɗari shida tun daga hijiran manzo Allah shekara wajen ɗari shida ana amfani da shi. Ɗan temiya ɗin ne ya iya zuwa a irin ƙarfin da Allah ya bashi, daidai kuma ƙarfin bil'amu bin ba'ura wa adallahu Allah ala ilma irin ƙarfin da Allah ya bashi ya yi juyin mulkin duk karatun da ake kansa shekara ɗari shida da ta wuce. Sai ɗan temiya ya juyin mulkinsa. imamu zahabi ya faɗa almajirinsa ne kaga dai almajiri a zahiri dai bai cika faɗan kuran malaminsa ba to in almajiri ma iya faɗan haka ina kuma maki imamu zahabi ya ce ɗan miya ya saɓa wa malaman ahalus sunnati mas'ala saba'in da wani abu karatu saba'in da wani abu sai ɗan miya ya saɓa shi karatun nan gangariyar malamai ne suke kansa. Wannan ba dandagariyar karatun zahiri kenan. Dandagariyar karatun zahiri kenan. Sai da ɗan temiya ɗin nan. Yanzu dai ga shuhudu iyani, ɗan zamanin ne, Abul Hassan Shagali radiyallahu anhu, shi ya faɗi wannan, sai da ya kuma almajirinsa Zahabi ya faɗi wannan. Sai ɗan temiya ya abu. Kuma ɗan temiya ya gina karatun arna daga nan har tashin kiyama shi dai wani irin ƙarfi ne na Allah kuma a ɓangarensa ya rusa na baya kuma ya jina abubuwa su da kansu malaman zamanin suka ga wannan suna ce barinsa a duniya suka ɗaure shi a kurkuku har ya mutu a kurkuku almajirinsa ma ibn kasir ya mutu a kurkuku shi ɗaya almajirin nasa Mark ya mutu Ibn Kasir da ya mutu shi ma a kurkuku da haka haka kaman karatun su Allah ya binne shi kaman aka dinga ƙona littattafan aka dinga kaza kaza ba a gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan sai da aka yi shekara wajen dubu da ɗari ɗaya sannan Allah ya taso da Abdul kuma na Saudiya wanda ake cewa Wahabiyanci Allah ya taso da shi shi kuma ya tone duk abin da ɗan miya ɗin nan aka binne ya tone ya ƙara na sama a kai shi kuma ya in ɗan miya allura ya gina shi kuma ya zo ya gina garma shi kuma ya tone haka ake tafe khalifa na Turkiya ya naɗo ɗansa Ibrahim Basha gwamnan Misra a wannan lokaci shi ya taho da rundunarsa ya zo ya halaka Abdul Wahabi da duk masu wahabiyanci sai dai kuma wahabiyancin yana nan a ƙasa yana abu amma hatta ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya ya yi littafi ya faɗi duk shaidancin da wansa yake ciki sai abdulwahabi ɗin da duk abin da suke ciki haka ake tafi haka ake tafi haka ake tafi sun haɗa baki da ingila sun haɗa baki da gidan sarauta ali sa'udu kaza har sai da kuma wannan gidan sa'udu ali sa'udu suka tashi sannan tun daga kan abdulazizi Abdulaziz nan ya yi zamani da malamai masu ƙarfi ya ɗan iya cancanta wani abu dai to akan ‘ya'yansa kuma. Kare dai zamanin fahatin nan, to wannan zamani ne abin ya ƙarfi ya sakan musu kuɗin da hankali ma ba zai iya yadda ba aka dinga yin yan littattafai ƙanana ana rabawa alhaji duk alhaji in ya je da kowane yare an fassara sharri sai an bashi sai an bashi sai an bashi sai an bashi har wahabiyancin nan ya ƙarfi ya kai ko ina kowace ƙasa an gina ta kowace ƙasa kowace ko ina duniya su ne da rediyo su ne da tv su ne da jarida su ne da kaza kaza bayan Allah ko suna da bakin fada ba kuɗi a hannunsu ba tv a hannunsu ba kaza su ne da kuɗi kaza kaza Allah bai karya su ba ba maganar wani ce ta karya su ba yanda Allah mayaka ne suke karya su yanda shi Abdulwahabin Ibrahim Basha gwamnan Misra ne ya karya shi, haka su ma wa'yannan Ali Sa'ud ɗin ba wanda ya karya su sai Bush, 11 September. Tun daga 11 September ɗin nan, Bush ya fito ya faɗe su a sarari cewa su suka jawo wannan su ne, kaza kuma ya ɗaura yaƙi da su. To, Allah ya sa kuma ƙarshen rayuwar shi a ya zama abdullahi dinnan shi kuma ya hau ikon Allah shi kuma ya ga dai dole ya yaƙe su shi da kansa ya ce zai dake su da gudumar bakin karfe ikon Allah duk maganganun da ya faɗa mun rubuta da rana da kaza shi ya kakkafa kotuna duk aka dinga ɗaure su duk saudiya ta karkaɗe su hamsin cikin ɗari ta yi maganin su zuwa yau kuwa to sai dai ‘yan kaɗan ko kuwa inda suka ɓoye munafukan da suka ɓoye da kaza kaza to bare kuma wannan yaro mai jiran gado shi ko ya yi hira ma ya faɗi ma ran da aka kafa ma abin gaba ɗaya da ma dalilin da aka kafa abin da komai to amma ya za a yi abu ya riga ya ci duniya idan saudiya ta yi maganin na ƙasar to na shauran ƙasashe fa idan saudiya to yaƙi ya ci duniya ya yi kaza to wannan dai ɗan kaɗan daga cikin abubuwa amma karatu sai a hankula an riga tun yau shekara shekara shekara yau wajen ɗari takwas shekara wajen ɗari takwas ɗan taimi ya yi juyin mulkin karatu gaba ɗaya abun mamaki wani karatun namu ne dama karatun zahiri na ahalus sunnati ne kan mazhabar hambaliya yake ya ce ba hambale ne amma su da kansu hambalawan sun ce wallahi ba nasu ba ne ɗariƙa kuma ɗariƙa fi da abdulkadir jilani yake yi radiyallahu ta'ala san ce miya ɗan ɗariƙa fi da abdulkadir jilani ne duk waɗannan abubuwa da ake cewa ya yi hatta muraƙa'ati irin wannan kaya mai mai faci da waye ya sa shi ya yi kaza amma Allah mun tuba Allah ka kiyaye mu amma Allah ya biyar da shi su da kansu kadirawan da amma hula ɗaya ce tsakaninsa da shi da Abdulkadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda hula ɗaya ce tsakaninka da Ahmad bin Hanbali din shugaban Hanbalawa din duk gabaki ɗaya to dan haka hadarinsa ya fi girma ga karatun tsufancin ga shauran karatun haka ya zo ya dinka cakuɗa abubuwa in tsufancin ya motsa ya nuna abubuwa masu kyau ne in shaidancin ya motsa ya nuna masu da haka su da kansu mabiyan su wa'in suna cewa shi dai ba shi da alƙibla guda ɗaya saboda abu kusan abu biyu ne a cikin zuciyarsa ya riga ga karatun tsufancin ga kaza da haka sun yi littafai a kan zancen sufancin waliyan shaidan waliyan Allah auliya'ur rahmani da auliya'ur shaidani da kaza kaza wani zubin yayi magana ya hatta jazaba dinnan hali da ake cewa majazubai suna faɗa duk sai da yayi magana akai yayyaba ya fitar da magana abu sai zubin ko ya kwandan kan abin da bai kai wannan ba ya kwandan kan abin da bai kai wannan ba ma to dan haka yanzu duk waɗanda za su ce da shi suka kama da maganarsu ake ba su amsa abu mamaki masu cewa shehu tijjani ya fifita salatin annabi akan zancen qur'ani hajim shirya fitowa da su mabiyan ɗan temiya na can Burtaniya da mabiya kuma ɗan temiya ya fara faɗa wannan magana ba shehu tijjani ba. Ɗan temiya ya fara faɗa cewa wanda bai iya farikin Qur'ani ka zai je kama salatu annabi ya fi masa. Abin da shehu tijjani ya faɗa yake duk duk kaza. To Abul Hassan Shazali yake cewa Allah ya jarame mu da shi shi ko ɗan temiya an haife shi hijira annabi tana ɗari shida da ishirin da bakwai. hijira annabi tana ɗari shida da ishirin da bakwai yanzu shehu abul hassan shazali ya girme shi da shekara ishirin da takwas ya girme shi da shekara ishirin da takwas kuma ɗan taimiyya ya rasu hijira annabi tana ɗari shida da tamanin da biyu da tamanin da biyu bayan rasuwar abul hassan shazali da shekara wajen ishirin da wani abu ɗan temiya ya je shi ma'ana sun yi zamani ɗaya kuma duk abin da ya faɗa ita to shi Allah ya jarrabe mu da shi a wannan zamani yake inkari gare mu yake inkari da mabiyanmu wanda sa'ansu ne kuwa da tare suke a cikin sufancin duk gaba ɗaya akwai wani malamin kadiriya yana cewa kadiriya Allah ya jarrabe mu da mutum biyu Allah ya jarrabe mu da ɗan temiya a can na farko a wannan zamani kuma Allah ya jarrabe mu da alƙali inda shi ma bakadire ne ya yi zama shekara shekara goma da ya karatun SAS a Kano kusan a wannan shekara goma duk a wajen Shehu Nasiru Kabara yake karatu yake sufanci da komai kuma duk wani littafai na Ajiriya na maganganun Shehu Usman Dan Fodiyo bare wannan littafi da ake ganin duk waɗansu maganganu masu zurfi na ta Shehu Dan Fodiyo faɗa wala ma balaktu sittan wa salasina to ko alƙali shi ya sa hannu da akai amma kuma daga Allah Allah mun tuba Allah mun tuba duniya ta da abu aka zo aka yi shi ma kuma abin da ya faru kenan irin na ɗan temiya ya faru in dai kai zama da shi Allah ya kiyaye in dai mutum ya zama da shi zai ce wali ne saboda duk halinsa da duk aikinsa da duk kaza kaza irin na walitan nan ne da ya koya amma kuma magana ɗaya shi bai gama da walitan ba tukun damfara ne kaza kaza kaza to sun riga almajiran abin ne almajiran abin ne sun riga abin gashi a jikinsu gashi kaza an riga sun dan koyi halayen kirki da kaza kaza to kuma shi din ba in ta in ta kure sai ya yabo kuma abu dai kaman talikanci kaman wasa ya yabo kuma ya kaza ya faɗi abubuwa kuma mutum ya rasa dai wai ta ina zai zai kama. Zir sassalar ɗan jami'a tana nan cikin littattafan sufaye bare wannan littafi yanzu ya faɗi sassalar ɗan jami'a ta ilimin hanafi ta ilimin hambaliya da kuma ta ɗariƙa da abdulkadir jilani yake cewa wasani shehinsa na biyu wanda ilimi ya biyo masa ta wajen sanji shine littafi ya ce ya karɓa an shamsu dini daga rana addini ibn abi umara dan abi umara shi dan temiya kenan shi kuma dan temiya ya karba an ambihi daga dan uwan babansa almuwaffaq wanda Allah ya datar da shi dan uwan baban nasa muwaffaq din da ta ce cikin addini ibn qudamata yan dan temiya ya karbi karatu da ɗariƙar ƙajiriya a wajen mutum ɗaya shi ne ibn qudamata ibn qudamata nan alhambali babba ne duk a cikin karatu ana faɗansa kuma shi ne yana daga cikin wanda ya kera ɗan kemiya gaba ɗaya ikon Allah su da ko har yanzu ma tun daga littawa bayan da za a yi mutum ya karɓi karatu wajen wani malami sai ya ji ko ne ya ɗariƙarsa yanzu al-ashmawi al-rufa'i baɗariƙar rufa'iya ne ko shazaliya ne ko baƙadire ne ko ko kaza ne dole sai an ji kuma eh ga karatun an ji to kuma wace ce ɗariƙarsa ina saboda imam mali ya faɗa in dai mutum ya ce karatun nan zai ta zabgawa ba sufancin nan to fasiki ne duk zai lalata wa Allah hikimomi wa Allah ma hukunce hukunce in yace kuma sufancin zai ta zabgawa shi kuma ba zancen kuma irin yanzu yanzu zai zama zindiki kuma wanda bai san kansa ba zai ce zindiki ne ko kwa dole dai mutum yanzu yana da fukafukai guda biyun nan imam malik ya ce wanda ya haɗa biyun kuma faɗar ta haƙaƙa faɗar ta haƙaƙa to dole kaza kaza to idan taimiya ya karɓi ilimin zahirinsa da ilimin baɗinin nasa a wajen amminsa dan baffansa ibnu kudamata alhambali wa huwa wa huwa wattaqi bin hamzata an alqutub almazhabain to da ibnu kudamata kuma shehin nan na dan temiya da taqiyuddin kuma ibnu hamzata shi kuma wani shehi ne babba wanda shi wannan malamin da yake kawo wannan magana sassalarsa duk ta haɗu ta mutane biyu nan. To da Ibn Qudamata shi shehin ɗan Taymiya din nan da kuma Taqiyyuddin Ibn Hamzata su kuma sun karɓi ilimin zahirin da ilimin baɗinin anil qutubul mazhabain daga shishikan mazhabobin guda biyu shi dirka ne a zahiri shi dirka ne a baɗinin maulana a shekha abdulkadir kailani shi abdulkadir kailani ana ce maka kailani ana ce maka jailani duk sunan kabilu ne sabida in an tafi shi asalinsa balaraban iraki ne to jilani kenan kabilar jilaniya tana nan in an tafi asalinsa farisi ne iraki ne a iran ne asalinsa ba farise ne asalinsa to kailaniya kenan su kuma eh duk wa'ancan duk suna nan amma dukkan su an tafi sharifai ne jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka wa'an suke hada ma dubin jilani wa kailani ba iraqan ne ba farisan ne duk gaba da jilani wa kailani radiyallahu ta'ala an to ibnu qudamata da ibnu hamzata duk sun karba ta wajen su da abdulkadir kaga yanzu dan taymiya hula ɗaya ce tsakaninsa da su da abdulkadir jilani radiyallahu ta'ala anhu ya sha subanci hatta wannan kaya da ake sawa na sufaye mai kamar uniform da ba abin da bai sa ba. Zahabi yake cewa irin wannan hanya da ɗan ce ya shiga mutum kai ya shiga irin yanzu ice da in mutum ya ga ɗan ce zai ga hasken addini zai ga hasken bayan Allah nan da ake faɗa, amma tun da ya shiga wannan fitina, ya baki, wannan haske ya tafi, wanda bai kai daraja almajirin sa ma ya da yana da shi da shi, ina jayya da shi. To, shi jayya ɗin nan dama kwata-kwata malamai suke wata da amfani. Saboda kan mutum ya je ya saba tun yana jayya da gaskiya da ƙarya wata rana ya yi da gaskiya. to shi ne abin da aikata to abin da ya kai su ya kai su kenan don haka wani zubin su yabo a littaka saboda daga ita suka fito ita ta kera su wani zubin kuma in shaɗancin ya yawa kuma a kwandon ɗin duk ga abu har yau da yake faɗa cewa shi a ɗariƙa gaba ɗaya ta zo musu saboda tsoron addini ta dini kuma ɗaya daga cikin shehunan musulunci shine abul abbas baban abbas shine ahmad bin taymiyata shine ahmad dan taymiya Ƙala ɗan taymiya yake faɗa da bakinsa wa qad kuntu labistu kirqatat tasawuf duk wannan abin da sufaye suke ɗaura ni ma na ɗaura duk halwoyin nasu duk abin da suke ni ma yadda abu to kuma kowa ya ga wannan ilimi nasa da wannan kasidar tasa ya san daga nan ya samo to sai dai kuma sarki min tarafi na daga gefen jama'a mina shiyuki na daga shehunnai min jimlatihim yana daga jimlar shehunnai na na ɗariƙa a sheku abdulkadir jiyali shehu abdulkadir jilani amma ba shehinsa ne mu ba sharatan ba ya karba daga ibn qudama ibn qudama ya karba daga sida abdulkadir jilani kila ya ga sida abdulkadir jilani kila bai gan shi ba Allahu alam to na wa hiya ajallu turuq al mashhur dan tariqa qadida ita ce mafi daukakan tariqu da suka yi shuhura a zamanin eh a zamaninsa wa qala marratan an ce ya faɗa a wata marra kuma fa ajallu turuq mafi girman tariku tariqu sayyidi sheikh abdul qadir ji tariqa sai da abdul qadir dan tariqa sa ce kowa abin da ya samu fatayi akan sa ai shi zai abu qala ibnu nasir din ibnu nasir din yake cewa bayan ya kawo na yake ce amma yau waɗanda suke sa irin wannan unicorn dan ado kawai ba wai dan zuciyarsu ta yi wani karatu ta wannan ya zama riya da shirye da kaza kaza yace amma waɗanda suka sa shi dan Allah dan shan ilimin abun wannan an san bayan Allah ne yake cewa a cikin su har da malamin su dan taimiya shi ma ya sa irin wannan to ikon Allah yanzu waɗannan duk da suke bin su su san ma an yi haka ba kaza kaza ba ba ilimin abun kaza to Allah ya zo ya batar da shi akan wannan Allah ya zo ya batar da shi a kan wannan sai dai Allah ya mana ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye imanin mu duk gaba kida komai yana iya fa amma dai Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi haka Abul Hasan Shazali ya faɗa to haka to da yawa akwai mutumin da zai zo ta abu abu yanzu mu a cikin mu yanzu mu a cikin mu dariƙar tijaniya Allah ya jarrabe mu da ɗan cikin gida Allah ya jare wa ɗan cikin gida shi ne ɗahir mai gari. Ɗahir mai gari. Sunansa kenan. Eh wajen to ai ai what? Ai wannan shi nan Nigeria shau Adamu Azare ya kera shi. Shau Adamu Azare ya rene shi har kaciya har komai har komai shau Adamu Azare ya karantar da su sannan kuma ya ɗauko wani balarabe daga Kano akwai ɗan tata ya ɗauko wani balarabe Kano ko Balaraban Misira ne ko kwa bayan ya gama dan tatan ya gama ya gama abin da zai wa dan tatan yana shirin komawa so Adamu Azarin ya ji labari shi kuma ya ƙara ɗaukan sa ya kai shi kan Azarin to shi ya koyar da su suka iya larabcin da ko sun zo jami'a mara sun sai dai kawai a ce suna da fadi a ba wai dan je karatu kaza ba to to haka shehin ya aura mai yarsa ma duk da baki daya Allahu akbar abun uba ba zai cuci ƴaƴa ba ƴaƴa suna nan lafiya ba wai dan cuta amma dai ya riga ya abun da dole sai hira ta kawo da shi ta kawo da shi amma ƴaƴa lafiya kalau suna nan abu ga abu to shehin ya aura mar da ƴaƴansa da komai da jikokinsa to ai faɗan wani abu ya shiga tsakani an ce akan aure ne akwai kowar da shehin ya raina to kuma mahaifinta ya ba wa shehin ita ya ba wa ashe shi kuma ko yana so to ai fa wannan shi ya cinna gaba ƙarshe ma ya gudu ya bar shehi ya gudu ya dawo kano wajen shehu ma suka ce wallahi tun da ka bar malamin ka tsafi ta ce irin wannan waye zai iya ɗaukan ka to ai fa sai ya gudo kuma nan kuma wajen alƙali ya gudo wajen alƙali na alƙali ya ce dama kai muke nema dama kai muke na wanda ya san abu wanda ya san abu to nan fa kusan duk kuɗin rabi'a da yake zuwa daga saudiya kusan a cikin alƙali ya tafiyar da shi dan hasu rabi'an sai da suka yi faɗa da alƙali ɗin ya za a yi wannan irin ɗumbin kuɗi ya zama ita a wannan ba mutum ɗaya ba ne wannan duk abin da muke nema a ya ƙasar nan shine wanda zai yi ya zo jami'a bayar ta kano ya zo nan ya fara shekancin ba ya kwashi ya karɓi kuɗinsu sai da ya kewaye senegal ɗin ya je murtaniya duk wajen almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu anhu abu sa zai je ya samo abin da zai zo ya abu ikon Allah bai san waɗannan mutane waliyai ne har hanji suna gani har hanji suna gani ya kewaya manyan duk suna nan su shekani sai bi duk bayan shehu ne amma ya kewaya ya komai aka saka ma fuska amma abin da ya iya zuwa da shi ce shine ka amsa usulu jami'il masiki na bihabiya tana nan cikin diwani ko wanda bai je ko ina ko wanda bai je ko ina ba tana tana nan a ciki to ya zo ya fara yin wata lacca tasa wadda ya fara fito da fitinan haji mushiri ya same ta haji mushiri ya maradin inzarun wa ifada ila ba'i dinihi bi shahada inzarun gargadi wa ifadatin da fa'idan tawwa ila ba'i dinihi zuwa wanda zai siyar da addininsa ko mai siyar da addininsa fi shahada dan kwali dan wannan certificate dan waye akan wannan certificate zaka sai da addininka ka san abu kaza Haji Mishiri man littafi a makarance, a farfesance, a kwarance wannan in zaruwa duk ɗan jami'ar da yake takama da larabci ko yake takama da zamani ko da wayewa wannan littafi ya ishe shi. Haji Mishiri ya ga wannan littafi, ai sai ciwo ya ƙara. Ai sai ya je kuma ya yi littafi. Shi da dukkanin daktoci da na Saudiya da duk inda makiyan shehu suke suka haɗu don kowa ya tabbata wannan littafi a ƙarfin ɗan illa dai an raba sunansa a jiki aka ciyar da shekara bakwai suna yin wannan littafi a shehu ibrahim senegali shehu ibrahim basingale rayuwarsa da ra'ayoyinsa da karantarwarsa ya kero wannan littafi wannan littafi ya yi shi a a kashi uku. Kashi ɗaya duk wani abu da ake gaya wa annabi duk wani abu da za a taɓa daraja annabi ya taɓa ta anan. Kashi biyu kuma duk wani abu da ake taɓa daraja shehu da duk wani abu da ya yi ana. Sannan kuma ga inda ya sa gaba. Sannan ya zo ya akan na shehu Ibrahim. Duk gaba kida. A aka dinga kururuta wannan littafi ai idan ya fito an yi wa bare ‘yan faila an musu sallar gawa an musu kaza wannan littafi ya fito sai littafi ya fito mata inda bai sani ba akwai mutanen da dukkan musulmin yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya yarda da annabi Muhammad amma ba ruwan sa da san ko su shehu tijani ko su da azaka da kaza kaza amma mutum ya taba annabi Muhammad an taba shi wa'annan na farko ɗaya ne daga suka yi mata ai ga abin da ya faɗa na kaza kaza yanzu yanzu yana rigima a cikin wannan littafi su kuma waɗannan ga nasu abin da suke karewa akwai kuma yan ɗariƙar da su ma ba ruwansu da zancen shehu ibrahim radiyallahu anhu ba ruwansu da zancen faila dukkan su tijanawa ne kaza kaza mu ma tijanawa ne su kuma ya taɓa musu shehu tijani mu ma ya taɓa mana su ma kuma abu to bare kuma majoratin yan Nijeriya wanda duk suna da waɗannan hukum a hannunsu masoyan manzon Allah ne masu kare manzon Allah ne masoyan shehu tijani yan ɗarikarsa ne masoyan waliyai ne kuma masoyan shehu ibrahim ne abin wuta ta yi tarbatsi littafi ya je kaula sau tijani ya kaula suka kalli littafi suka karanta shi kan suka sau tijani ya zo ya majalasi sau tijani ya ce mun gode Allah wannan littafi idan aka ɗauke ra'ayoyin ɗahir mai gari a ciki babban makaranta ce ta almajiran shehu saboda ya san duk abin da aka yi ya kawo tarihai yadda suke ya kawo irin abin da za a ce adala ilmiya adalcin ilimi zai kawo karatu lafiya kallon to sannan kuma ya biyo shi da shirmansa da kwakwalwa irin tasa ga karatun farfesa ya kawo shehu ibrahim sannan ya biyo shi da kwakwalwa ta wasan yara ya ce zai masa ali su da kan saudiya suka ce kai na wannan karya ike yi yabo ne da suka zagi wallahi wannan shehin sai ya haɗa shi za mu yadda wannan littafi ya haɗa ya zama dai haƙansu bai cimma ruwa ba ya zama haƙansu bai cimma ruwa ba mu 'yan ɗariƙa ɗin da bare 'yan faila ɗin muka samu wata babban makaranta. Akwai littafin Shehu Radiyallahu Sirrul Akbar, wannan littafin Shehu ya yi shi a ƙarshen ilimi na walista ɗin, wannan ilimi da ake ta faɗa a ƙarshen wannan ilimi. Shehu ya tato su fituwa tilmaki bare fito tilhikam, Shehu Radiyallahu ya ajiye a hanya mai kyau tare da ayoyi ta kaza kaza, airi mai garɗin nan sai da ya gyara wannan ilimi sai da ya gyara wannan littafi da kwafi uku akwai kofin shehu Adamu Azare akwai kofin shehu Mahan Tijani akwai kofin shehu Tijani in yasu haka ya fitar da abu ya lalata wa'in sura da duk mun bitarsa ya fitar da shi wannan littafi ba wai dan abin da yake ciki ba shi da kyau ba sai dai al'adar sufaye sukan ba kowa iya matsayinsa ba cika nuna wa ɗan uwa ba da yawa ma ɗan ɗariƙan kwarafa da ma bai san ma da shi ba wani ma ba sai yake sirri ne na jaye-jaye kaza kaza a ran su ɗan ɗahi mai gari ya fito da shi daga nan wannan littafi ya yi sauki wannan littafi ya yaɗi ƙasar larabawa da mutum malami ya gan sai ya yage iya littafi ya shiga gida da shi ya ga abin da yake nema ya ce zai yi wa littafin ta'aliki na ƙiyayya ya saci ta'alikin afifi na misira da yawa da yawa fususul hikam duk ya canja maganganun duk muna da na afifi din da mutum ya gani da abun kunya da ya jawo wa jami'ar bayero da abubuwa Allah ya taɓar da shi da ya iya abin da ya so ba. Shehu Abdullahi Jejiba yana da rai, babban almajin shehu ne shi ma, baban wannan Muhammad ne mijin sai da hawa, to shi uban mijin sai da hawa, shi shi Abdullahi yana da rai. Shi ya kirawo ɗansa, ɗansa kuma yana makaranta a Maroko. Ya ce ga wani maƙiyin Allah ya yi inkari ga littafin da ya yi, rudda alai, kamar yamma da amsa. Muhammadu din nan ya ce ka yi littafin nan a shekara bakwai ni kuma na yi mashi a wata bakwai. A raddu bil hadisi wal Qur'ani. Shehu Abdullahi Iyas ina zaune yake faɗa wannan a gidan Alhaji Ubarin Yinka duk malaman Kano a zaune. Shehu Abdullahi Iyas ya ce idan mutum yana da 'ya'ya goma to a raddu bil hadisi din ya fi guda goma ya ajiye wa kowane. Ya fi guda goma ya ba shi. shi Abdullahi in yake cewa tun daga nan har kiyama duk wanda zai zagi bayin Allah ko ya taba annabi ko ya taba shehu tijani ko ya taba shehu ibrahim a littafin can na ɗahiri mai garin sa zai ɗaigo saboda a shekanci ɗahiri mai garin sa ya ƙure ya ƙure ma aleji kuma mun gode Allah wali in ya faɗi abu to sai dai a ce kai ta addu'a ya zama bai faɗa ba amma in dai ya faɗa shi Abdullahi ɗin ya faɗa abu da yawa yau 'yan makaranta sukan faɗo ƴan su maganganu na ƙiyayya na abubuwa wanda suna da suke cewa ma namu ne suka magana ka san ga inda suka ebo ta can a littafin ɗahiri mai zan suka ebo shi Abdullahi ya ce duk wanda zai ba da amsa kuma in ta ilimi ce ba wai hauma hauma ba shi kuma a littafin Sayyidi Muhammad ɗin nan zai ebo sabida ya ce ma sunansa ar-radd bil hadith wal qur'an da hadisin manzo Allah da qur'ani yake raddi hadisin ma zai kawo sai Mustapha kuma a yawan da Buhari da Musulun suka haɗa a kansa. Domin gode Allah, akwai wani malami a jami'ar Bayero yana cewa shi abin da yake tunani ba dan wa'annan mutane ba da gaskiya suke abu ba. Shi ya gode Allah ma da wa'annan mai suka yi wa'annan abubuwa suka tsoro Kano 'yan ɗariƙar jami'a ɗin suka yi wa'annan da suka fai. yanzu da ba ita yanzu da yanzu da ba ai wannan inkarin ba wa'annan ilimukan ba su to ba kenan shi abin da yake faɗa kenan saboda ilimin muka ga sunan an ajiye su to mun gode Allah ba mu da ba mu da wani abu da ake ke tsoro ba wani abu da yake a ɓoye ko ake tsoro sai dai kiyaye hankalin ƙarami wannan wajibi ne abinda sufaye suke so muslimu wa yuslimuna muslimu mu kubuta kowa ma ya kubuta ba mu mu kubuta wani ya halaka ba ba kaza amma ba wani wanda zai ci ni da bugun ko ya ce kaza to kaji dai awo ya rasu tuni ai da cije ne yana da wannan ya rasu ya rasu abubuwa da yawa Allah ya yi masa duk abin da kaza kaza ba a samu duniya ba ba a an yi asarar lahira a jami'ar ba a samu wata daraja ba abubuwa zai gashi na an baro da laifin uba yana shafan ya'ya an bawa ya'ya kunya wata shekara 94 ne 95 na je gai da shi sai ya ji muhammad hira ta taso a kan zancen ƙarfe mai zar suke mata waɗanda to ya mutu a tsara tsara ce ma inna lillahi shi ne ma ita ina ma a ce ya bari kaga bayan Allah shi so ita ma a ce ya tuba daga wannan abubuwa shi mun adin littafin sa kenan ya ga gaskiya duk da sau ɗan duk ba wai ban san neman gaskiya suke ko kaza kaza oh dama dan a kware ne ko ko a samu kuɗi to duniya ce kawai ba wai mutum yana idan dama bai sani ko kaza ko kaza to a haka العصا فيه كده ان شاء الله هذا نعم الحمد لله yake cewa a hazar ka ji tsoro ya afi ya kai ɗan uwana mimman kana haza wasu kuhu daga mutumin da kaga wannan shine sifarsa shi dai ba gasgata abubuwa sai dai kushe abubuwa sai dai ɓata abubuwa sai dai ba a yi daidai ba sai dai an lalata abubuwa to duk wanda kaga wannan ne al'adarsa to ka ji tsoronsa ka ji tsoronsa na farko da ya amfani da iliminsa ba ilimi sa shi ilimi amfaninsa sauƙaƙe abubuwa yake tunda ya san inda aka gyara shi a'a ga inda aka gyara mutum ne ya zo yake zagin soja Allah ya wa soja kaza Allah ya la'anci soja Allah ya kaza kaza sai sojoji sun kama shi har kawai kake za ita a ina nufin sojan gona a'a ina nufin sojan gona to da ne yasa bai faɗi sojan gona yake ne bai bambance ba to duk gashi nan suna kai kwandon ɗin abubuwan bayan Allah wai su ma su da'awar ma su ma su ne amma duk suna ta kwandon ɗin abubuwa sai ka takura mutum ko ko sai mutum ya ce ai muna nufin na banzan to da faɗi in bayanin ga sojan yawa ba ana nufin na kirkin ba ba ana nufin soja na kirkin ba kana nufin sojan gona ba kana nufin sufi ba kana nufin ɗan haƙiƙa na kirkin na zalika bi annallahu wal haq ba a'a kana nufin sojan gona na banza ɗin ɗan ibadiyya masu halarta haramta amma yau duk an zo an yi kwandam ɗin suna mai kyau suna kaza kaza mai kyau shi bai zazaba kamar su shaudan godon da suka ce duk sun yi wa'annan duk matattu ne da kaza kaza to kuma sai ka gaya masa to ai ga kaza to ai ana nufin lalatattu to a gaba kaza da bai sa baka ce la da baka ce masu lalatattu ba duk gaba ki da ai kwandon din abubuwa duk gaba daya to yake dan uwana duk wanda kaga haka ne al'ala al'adarsa to ka da shi. Wa firra ka gudu min mujalasati da zama da shi, don zai je ya koya ma ƙiyayyar abun kuma abun ba abun a ba ne. Bai gaya ma na gaskiyan ba, ya nuna ma dai ƙin abun da nesa da abun da kaza kaza har mutum bai sani ba shi ba ya je ya ƙi abun. In Allah yana da rabo, sai ya je ya zagi abun a wani wajen wani mai haske ce wasa a ka gafa akwai abin nan ba akwai mai kyau ba kaza ka to ai wani me yasa bai bambance mun ba to ai ba daga to to dan haka ma'ana mutum ya zauna zai halaka da shi idan gaba ki da wa firra min mujakai nesa daga zama da shi firaraka min asubudi irin yanda zaka gudawa asubudi zaki abdari mai kuma su mai kashewa mai cutarwa zaki jan zaki da ake cewa da yadda mutum zai gudan masa ya gudan wa irin wannan ɗan rigima to mun gode Allah yau sai kaga kuma duk masallatan masu wannan wajen wa'azin su wajen tafsiran su nan ya fi cika iko sai Allah nan mutum zai je gashi dan yara da jahilai da kowa ne da kuma nan aka fi ƙaƙawa nan aka fi ado nan aka fi kaza kaza kaza kaza to sai Allah bai shi ne mai iko to sai haga ja'alana Allah Allah ya sanya mu wa iyyaka da kai min al na muna daga masu gaggatawa li awliya'ihi ga waliyansa to duk kofa alheri ta budu daga gaggatawa ake fara komai al-mu'minina wa'anda suka yi imani bi karamatihim da karamomin waliyai ɗin girmama su da Allaye wanda reshe ce ta mu'ujizozin annabawa in ta wajen annabi mu'ujiza in ta wajen su kuma karama bimannihi da falalan Allah da baiwansa Allah wa karamihi da karamci falalansa karamcinsa Allah amin amin intaha wa qala aida ya faɗa komowa wa qad jarat sunnatullahi aikin Allah ya gudana shine sunna din aikin Allah aikin Allah ya gudana fi anbiya'ihi cikin annabawansa wa asfiya'ihi da zababbunsa an yusallita ya tsora alaihim a kansu alkalka halitta fi mabda'i amrihim cikin farkon lamarinsu halitta ta cuce su su daku su daku su sha'uya su keru wai duk in ka ji turaren wuta yana kanshi to mutum ya je ya ga ina aka zuba shi cikin garwashi aka watsa shi yake konewa amma kuwa alhamdulillah wannan turare da kada mutum ya ji aka inda da mutum ya ji aka shi turare wuta a inda yake to wai wannan inda yake shi ya jawo ma kanshin shi ya jawo ma kanshin to wannan aiki ne na Allah walan tajida li sunnatillahi tabdila ko dai canja annabawan Allah da zababbun Allah farkon lamarin su ya haɗa su faɗa da halitta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Mumini abin fitina ne ko yana ramin damo." Ana cewa damo sarkin haƙuri. To ran da suka zauna da mumini zai zama masifa sai ran. Daga Allah, haka Allah. Duk haƙurin nan na damo, to amma ran da suka haɗu da mumini, nan ba shi da haƙuri. zamo sarkin hakuri amma bai haɗu da mumini ba to so so wannan shine haka Allah ya shirya dan wata hikima ta sa tabaraka wa ta'ala dan wata hikima ta sa ya zama da farko mutanen nan su waliyan nan da annabawan nan su zama ba dan mutane suke abin su ba dan Allah suke in dai dan mutane ne ma mutanen zagin suke an ce kafirai ne an ce yan bid'a ne an ce kaza kaza yau ba wani abu na na tsufanci na ko na ɗariƙa na ko da mutum zai ce zai burga da shi a zage yake kalla kalla wani yake masa kaza kaza to ashe sannan mutum zai san to ashe dan Allah yanzu dan Allah dai kawai za amma in dan burgewa ce in dan wani duk babu babu wannan shine hikimar Allah har waliyan nan da annaba nan su sha wuya an ce hawali bare ma wanda Allah ya zai zauna ya ce zai shiryar da mutane ko ya kaza zai sha wuya har sai ya faɗi kusan abin da annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha wuya ya sha wuya baffansa da yake kare shi Abu Talib to yanzu ga tsofin gari nan duk sun zo kamar sun ma famfo sun ma famfo sun ma famfo ya ce ɗan ɗan uwana in ba za ka ji tausayin kanka ba ni tsohon nan ka ji tausayi na mana kana ɗora min abin da ya fi ƙarfi na mutan garin nan jibi da yawan nan tsofi duk sun zo sai annabi ya zaci kamar baffansa ya kama magana ya ce wallahi ya amma wallahi baffa da za su ɗora wuta rana a hannuna na dama su ɗora wata a hannuna na hagu wallahi ba zan bar abin nan ba ko dai Allah ya bayyana shi ko ni na halaka na yi iya ƙarfi na dama aiko na aka yi Allah ne ya sa to in ma ya bayyana shi in ma kuma ni a halaka ni ba za a ce da na yi sakaci ba ban biya sai taimakon Allah ya zo kai dan dan uwana ka karatu fa na kyale ka fa su da bi ma su je ka faɗa akan duwatsu ba wanda ya isa ya taba ka sai aya ita ma ta sauko kuma Allah ka faɗi muna ba to sai wali ya kai haka wai rana dai duk zafin nan nata a tsora ta a dama wata kuma dukkan karan nan duk sanyin nan nata a tsora ta a hagu sai mutum ya kai haka to wallahi dai abin nan kama dai dan Allah muke duk kaza kaza kuma zafi tsari duka wallahi to wannan akan gaskiya da ake faɗa wannan da yawa kuma shi da shirin shekaru da to a za su a daji akan mutanen gaskiya duk annaba da bayin Allah sai sun kai haka sai sun ga wallahi da za a tsora rana a hannuna din nan na dama a tsora wata hannun wallahi ba zan ba abin nan ba ko dai Allah ya tabbatar da shi ko na halaka sai yanzu kuma ni na ba kowa ma ba ruwa na ma da kowa sai Allah sai Allah ya ce to ba so haka nake amma in yana so sai a yabe shi ko kuwa sai kaza so ka ana son rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya aiko ni mai rarrashi arsalallahu jariya ka dinga dan bin mutane da iya dan karfin hankalinsu amma ba kuma abin ya kusa rashi ba da komai dai so kake sai mutane sun yarda komai dai burgewar su komai dai a yadda shi Allah na ce kenan su kuma za su yarda da gaskiya ba to wannan shine sunna Allah cikin annabawansa da zaɓen an yi sallit alaihimul khalqa Allah ya ɗora musu ya sallata ya ɗora musu alkalka halitta fi mabdai amrihin a farkon lamarinsu fitaccen har sai sun ƙauracewa mutanen kuma duk gaba ɗaya sannan kuma tsakiya kuma sai mutanen su dawo sai an gane dai na Allah ne wallahi dai ashe bawan Allah ne sai kaza sai a dawo wa fi halin nihayatihim karshen rayuwarsu ma sai abin ya kuma dawa sai Allah ya kuma tsora musu nan kuma dan su yi hakuri dan su mutu da hakuri saboda yanzu kuma in suka mutu lami lafiya mutane ba su cutan su ba su da wata falala kuma ina a'a ƙarshen rayuwarsu ma kuma sai abin ya dawo a ta wahala ta sai ta wahala ba zai zama dai na irin farko ba a yanda ake tsoro amma dai ƙarshen da su ma dai an gaya musu abin da zai tsona zuciyarsu da abin da nan kuma dan su haƙuri dama dama ba su iya kuma bare yanzu a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri don Allah ya cika musu falalarsu. Minkiri ya maki ya taso wa bayan Allah ba wai don an samu wa'yansu lalatattu ne a cikinsu ba, ko annabawa ne haka suka sha. To kuma bare aka samu kuma wani ya jefi maki nan da kashin mai son kuka aka jefe shi da kashin akuya. Kai har kuma ya zaɗa samun hanya. amma ko ba ko kowa annabi ne sai an yi sai an taso kuma mu shirya ce duk inda mutum ya je yake zaton nan ba za a iya bata shi ba shi kuma maki Allah zai nuna ma ai nan ma ya kuma gani yanda zai bata yawa ina ga zai in malamai ne a ce na gwamnati in yan kasuwa ne a ce masu algoshi in masu kuɗi ne a ce yan kankai in masu kaza kowa dai duk inda mutum ya je yake gana ai na tsira dai nan ba za a iya ai shi kuma yana gana ai yanzu ma ka zama nama sai dai na sai dai kiyayewa Allah Allah wai yanzu ma gana to wayannan abubuwa duk ga su a rubuta ake amma kuma in abu ya faru sai ga ta an manta da karatu duk kuma an wargaje da makiyin da masoyin da kaza da an lalace to wannan kenan fi hali ne haya ce kullama malat qulubuhum duk lokacin da zuciyar na Allah ɗin nan, na daga annabawa ɗin nan, ko waliyan nan, ta karkata daga Allah zuwa wajen bayan Allah, to shi kuma Allah kishi ne da shi ba adadi. Da ya ga zuciyarsu ta ɗan karkatu wajen, in dai waɗanda suke da soyayya da shi ne, to ai kuma shi kenan yanzu zai haɗa faɗa ma da gangan, sai kuma abu ya taso. Ni gairin layi. malat qulubuhum li ghayri Allah ta kuma sai abu ya faru thumma takunu daulatu sannan karshen rayuwa kuma tsakiyar rayuwa kuma sai rinjaye daula rinjaye kuma da ƙarfi ya tabbata ga waliyan nan ko annabawan nan wannan suratu da taimako kuma lahu gare su akiral amri to karshen lamari ma abin zai kuma tasowa da sai Allah ya taimake su kuma nan idza aqbalu ala Allah idan suka fuskanci Allah saboda ƙarshen rayuwa kuma wanzu wani ta riga ta dake bai yi don komai sai dan Allah bai damu da me yabo ba bai damu da me zagi ba bai inda da ya san ƙarya yake shi ma wanda ya ji ya san ƙarya yake to me zai zo yake sai ya kare wa kansa ƙarya zai wahala da yawa mutane suna tafiya kuma sai wani ya taso da wani lalata wanda za su bar tafiya kuma tsaya zancen kariya da kaza kaza kaza ko kuwa wali ga wani ilimi kafetacce mai albarka mai abu a kan sai su shagalantar da shi da kariya da waye da duk ai asarar wannan tunzun ilimi da yake cikin zuciyarsa asara su ba su amfani ba su kuma wanda za su amfani wannan ilimin ba a samu lokacin da za a fito da shi ba duk abin sai ya lalace sharri ne ba na wasa ba idan aka bazu Allah idan suka fuskanci Allah ta'ala kullal ikbali dukkanin fuskanta intaha maganarsa ta cike qultu mai littafi ya ce ko sai bi alil harazi ko shi wancan mai wanda ya tarjama walinsa wancan yanzu dai wannan dama kuɗa ita ce wadda ake hukuntan da mutum biyun nan ta ce yawa kultu sai bi alil harazi ya ce wa zalika abin da ya jawo haka li'annal murida salika domin almajiri mai tafiya kan hanya ya ta'azzaru alaihi kulusu saduwa da Allah ya nema wuya ila hadaratillahi zuwa halaran Allah ma'amailihi idan yace ya karkata ilal halki zuwa halitta idan dai yadda halitta yake so ko ya ban halitta ko ya burge halitta to har abada ba zai shiga halaran Allah saboda abin da halitta suke ciki zai zamanto kishiyan abin da yake sani halitta ba gaskiya suke so ba ko ko gaskiya din ba abu suke so ba wa rukunihi da karkatansa ila itiqadihim zuwa abin da kudurcewa halitta ai ga abin da muka samu jama'a sun saba a kai to yanzu in muka ce za a taɓa wannan ko ko za a faɗi gaskiya ai za a shara to ashe har abada gaskiya ba ta gyaru ba ba za a ta haka dai za ka iya naka wanda Allah ya sa ya ga abu da ya bi wanda Allah ya sa ga dama wannan ba zai bi ba ka huta amma da ke ka tafi akan abu mai kyau fa iza azauhu to idan su halitta suka cuci wali annasu idan mutane suka cuci walin nan wa naqasu suka tattauye darajarsa abin da bai sani ba ma duk aka yaba masa wara mahu suka gefe shi bizuri da kagen ƙarya wal buhtani da ƙaryar da shi kansa in yaji sai ya rikice a ce inna lillahi wa inna ilaihi kun ji an ce buhtani kenan abin da da mutum ya ji ma shi kansa sai ya buhata sai ya rikice ni yanda aka suka tunato abin nan ba da abin wal buhtani da kagen ƙarya jefe shi da shi nafaran nafsuhu to idan aka sai ransa sai ta gudu minhun daga wajen su yau ne amfanin zama da wayannan me amfanin haɗuwa da su ma wallahi ba ruwa ba ruwa na da su ni na zo dama dai tausayin su nake ni ko dama so nake in musu alheri ko dama kaza kaza ka to ni wallahi ba na koma ma aiki na wallahi na koma ma kaza kaza sai ransa ta abu walam yasir inda shi kenan nafsu sai ransa ta gudu minhun daga wajensu walam yasir inda hu rukunin ilayhi nutsuwa da dogara da su sai ya zama ba ruwansa da su da ko ya dogara da mutane sai abin da me aka ce na na burge ko ban burge ba a yau ko ya ji abin ba ruwansa da wannan sai ya zama bai dogara da su ba albattata to in yi haka ba su a cikin zuciyar sama wa hunaka to anan ne ya tula kulwakat zamani zai ma da'ima a rabi tare da Allah to sai ya zama duk wanda zai ba ya ba shi ne dan Allah ba dan ya kallon sa yana ba ma shi yace kaza ta yana man ne dan dangi kawai dan Allah kawai kuma wallahi ban bai dame ni ba ko ya burge ko ko ya kaza duk wanda abu yanzu ya zama ya sa gaban sa to shi kenan sai sai lokaci ya daɗi tare da Allah yan sai ya so jin daɗin imani sai ya so yi dan Allah sai in zai je ya ce to wallahi ne kawai na ga ina da hali ne kuma dan Allah na je don haka kuma wallahi ban samu hali ba ne ko ko ni na ga dai ba da Allah ne ko ban tsoron kowa a ciki ba na neman kowa a da haka ma ban je ba shikenan yanzu ya soma kuma hankula hankula ya soma hawa wani abu wa yasihu lahu al-iqbalu alayhi sai ya cancanta shi kuma Allah ya fuskance shi to yanzu ya zama abokin hiran hadaran Allah yanzu Allah ya ga wannan zuciya zai iya ajiye ajiyarsa a ciki a ciki li zahabil iltifati dan ne ya cancanci haka li zahabi saboda tafiyar iltifatihi waiwayansa ila alwara'i zuwa ba yanzu baya waiwaye shi yanzu Allah ya sa a gaba zai taimaki wanda ya zai ba wani zai yi kaza zai yi amma kafin an riga ya da ku wani shehi mai yana cewa da da wa'anda suka wahalar da shi sun san akwai ragowar gawayi a cikin da ba su yarba sai da suka bace ya zama toka gaba daya sannan aka yar suka ce ashe akwai ragowar gawayi ya sha wuya Allahu akbar to saboda lizahabil ibdan waiwayensa ya tafi ilal wara shi yanzu gabansa ne kawai Allah ne gabansa dan Allah yake ka faham ka fahimci maganar yanda take thumma idza raja'u to yanzu a wannan lokacin da wali yake cikin wannan ko annabi yake cikin wannan ko mai sai aka kaman ba ruwansa da jama'a kamar ya wulakanta jama'a ce mai girban kai ne ko kuwa ya raina manya zagin manya ice ko kaza ko kaza kaza su ba suka jawo ya sun kibbin gaskiya ya sha wahala kuma ya koma waje ɗaya kuma nan ma bai tsira ba to har Allah ya zuba sirrin sirri a cikin zuciyarsa har ya zama bi ya gane inda aka sa gaba Allah ya zaɓe shi to idan ya zama haka kuma sai Allah ya ce to koma wajen jama'a yanzu ba za su ce ka ba dama abin da ya na kore ka daga wajen su dan a da ba ka da wani zato he nasu yaban su kake so zagin su kake tsoro kaza to yanzu kuwa ka kai lokacin da ba ka tsoron zagin wani ba ka neman yaban wani yanzu ka ce dan Allah kake so tunda dan Allah kake so koma cikin su Allah ya sa duk mutanen nan su zama masu yaban ka ai ne mutum bai damu ba zai ji daɗi wa da ku ba shi abin da ku aikata Allah ya sa duk mutanen nan su zama masu zagin ka bai damu ba shi dai yanzu dan Allah yake to in ya zama haka ya gane sai Allah ce to koma ba le yanzu kuma wani zai iya dawa cikin jama'a ya yi hurɗa da su saboda yanzu ba shi da wani ba su da wani abu da su cuce shi da shi ko yaban dan yabo bai dame shi ba bai cuce shi ba yana jin ubangijinsa ake yabo wanda karfinsa yake cikinsa ko zagin ɗan zagi bai dame shi ba yana jin ai da ya san ma ni sifata ta tawaya da zagin ya fi haka da abu sun ma izara da uto idan waliyan nan suka dawo ba'a da intiha isairihim bayan sun gama tafiyarsu bayan sun gama ma'aribarsu kuma sun gama tafiyarsu ila irshadil khalqa imma annabawa ne Allah zai musu izini su zo su shiryar da halitta in waliyan ne su ma za a yi musu izini iya karfin su zo su shiryar da halitta zo shiryar da halitta to yanzu bayan karewar tafiyar na za su dawo ila irshadil khalqi zuwa shiryar da halitta za in walin ne za a yi ma mukaddamanci a ce to yanzu kuma ya je in an lura ya gyaru ya shi za ta to ya je ya bude wajen zikiri ya je ya bude wajen yadda a hankula ya dinga koya wa mutane irin wannan tawakkulin irin wannan zama lafiya da irin wannan tafiya ga Allah din irin baruwansa da zagi kaza kaza sai duniya ce kyau sai faɗa ya tafi sai soyayya ta yaɗu sai kaza ya sai taimako ya haɗu da kaza yanzu ya zo shi yadda halitta kowa iya ƙarfinsa yarji'una alai to yarji'una to waliyan nan sai su dawo wa alaihim kil'atul hilmi Allah ya yi musu kyautar riga haƙuri yanzu walin nan sai ya dawo cikin halittar ko sun cuce shi bai damu ba yanzu Allah ya ɗaura masa riga haƙuri yanzu yana ganin bayan Allah ne yana ganin ba su ma a gabansa kil'atul hilmi wato Allah ya ɗaura musu kyautar riga haƙuri wal afu da rangwame Allah ya kai gane shi kawai, gane shi ne isa. Wa fitiri da suturta halittan bayin Allah, da suturta halitta. Fata hammalu sai kaga sun haƙura sun ɗau azal kalke cutar halitta, sai su ɗauke ta. Kaman ma baya yi, sun ɗau cutar halitta, yanzu kuma sun san ibada suke. Ibada suke, yana daga, yana daga abinda wani ya ba sa so, kuma tawaya ne wajen wali a ga yana karewa kansa shi dai ya ce duk wanda ya taɓa sai ya rama ni ban ba a isa a taɓa ni ba ba a yi kaza kaza to kuma wannan sun san dama bai je can inda ake kyautar rigunan nan na na haƙuri da rangwane da sutura ba yana nan ƙasa gidan da ake faɗa in an yi faɗa in kuma an yabe shi ya ji daɗi ya kaza ka a'a sai ya tafi kan an dandake shi hadara ta dandake shi kuma sai Allah ya daura mai riga ya ga shau dan fudo yace bayan na san wannan sai da aka nada min riga kuma in zo in shiri yanzu ga rigar da yake fada an nada mai riga afuwa da kaza kaza lalle an mai izinin jihadi da ya zama dole sai a yi amma jihadi shine karshen magani ba burgewa bane yaƙi ba burgewa bane ba dole bane karshen magani ne annabi sallallahu alaihi karshen magani sakiya ma'ana mu kuma a zamaninmu na yanzu karshen magani tiyata amma tiyata ba burgewa ba ce ba abin so ba ne ba ga likita da an je zai ce sai ya ga ko ta ina an biyo shine karshe to to haka jihadi sai ta ko ina an biyo abu ya kici ya kicin ya to sannan kuma a yi jihadi ya shiga shi ma ba wai an mai da shi sana'a ba da an ga abu ya gyaru sai a ɗauke abu da an ga abu ya gyaru sai a ɗauke makani to sai su ɗau fata hammalu sai su ɗau azal karke cutar nan ta halitta waradu su yadda anillahi daga Allah fi jami'i ma ya zuru cikin duk abin da yake zuwa an ibadihi daga bayinsa duk abin da bayi suka yi musu ya su ga su bayin nan ina suka isa su bayin nan su waye ai Allah yake motsa su ko to ashe yanzu daga Allah ne in kyautacce daga Allah ne Allah ne ya motsa su shi yanzu dai komai hannun Allah suke gani an ce wai manomi shi yake karba shi da Allah shi ma to ayo kasa ce to kuma waliyai sun kai su ma suna karba su da Allah ta ko ina in alheri su ga hannun Allah ne su gode su gode har yau Allah suke yi wa Allah ne in tarbiyya su hakuri su gudawa abu su ga yau har daga Allah ne wata addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika Allah ina neman tsari da yardarka kaka fushi da ni wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da lafiyarka kaka min uquba wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai a bisa kai. Shi annabi ƙarshen ma'arifa ina neman tsari a bisa yanzu ba dodo ba ba halitta ba ba kashi Allah yake tsoro. To kuma da wa zai nemi tsarin? Da Allah zai nemi tsari kuma ga Allah. Ya nemi tsari da annafidu a kan ya tsare shi da azaru. Duk dai Allah ne, Allah shi ne annafidu, Allah shi ne azaru. To Allah da nafiɗinka Allah kiyaye mu daga baru hadaranka ne ga wani bawan Allah shine khalifan nafi'u sunan Allah na nafi dama duk wani halitta sunaye ne na Allah a zahiri ga wani bawan Allah shi shine khalifan Allah na annafi'u to sai Allah hada shi da shi ya ta amfanin sa ga wani bawan Allah khalifa Allah ne na abdaru a'udhu billahi da mai hada mai kashewa ne mai halakawa ne Allah kiyaye mu da shi Allah mutum ya zuwa ya ga duk daga Allah ne zuwa ga Allah ta baraka to amma wanda ya shigo wannan amma wanda bai san wannan abu shi na shi halitta yake gani halitta ta rufe shi halitta ta man labule ita ce in ya bude ido halitta zai gani duk in magana ta halitta ne duk kaza kaza kai ka ka yadda a cuce ka ka ka yadda ka jo yan su maganganu ba ko hikima ba ba a ciki to wannan kenan yanzu shi kenan sai ya ganin fi jami'i ma ya zuru duk abin da yake zuwa an ibadi daga bayan Allah din nan yana ganin daga Allah ne ya yi haƙuri ya yadda fi haƙihin cikin haƙƙinsu farafa a bizalika sai ya ɗaga da wannan ƙadrahum girmansu bai na ibadihi tsakanin to in Allah ya ga mutum ya zama haka to sai Allah ya ɗaga girmansa kuma a cikin bayinsa shi ma yanzu Allah siyasa zai dinga yi da shi shi ma yanzu duk abin da ya zo wajensa shi ma Allah na tuba Allah na ce kai ka isa kai an ce wai mutum ya yi laifi ya faɗi yana tuba gaban Allah ya tuba ya yi sadakoki ya yi sadakoki da shi da kansa zai ji da ya nutsu dan wani abu da sai Allah ya ce masa kai yanzu za ka shiga wani laifin ma abu tare da kai yanzu ka isa kai ashe kana da ƙarfin kanka kenan kana da wanzuwar kanka kenan kana da kaza sai Allah ya rarrashe shi da haka amma an mutum ya laifi yawa Allah kiri kiri ai kai ka kadar ta ubangi Allah shi a ƙarya kake wallahi kai kai haka hadisi ya zo ai Allah kai ka kadar ta ai Allah kai ne yace Allah ya wallahi ƙarya kake wallahi ni ba ni ne ba yanzu kai na tabbatar wa da kai to da abin ladabi biya to yanda shi ma ya yi wa jama'a din shi ma sai Allah ya masa haka tabaraka wa ta'ala yanda ya ga Allah cikin halittansa ya ga abu ya haƙura bayan ya kai wannan matsayi shi ma sai Allah ya mai da shi haka sai Allah ya daga fara fa adi zalika qadrahu sai Allah ya daga girman su baina ibadi tsakanin bayansa wa kammala bi zalika anwarahum hasken su kuma sai ya cika hasken su dan wannan shine ibada dan wani ga ibada yana yi tukuru amma duk yana ganin wani Allah a ciki yana faɗa da yanzu wani bai sanya wuri don dan ya cuci wani wani bai sanya addu'a dan ya cuci wani wani bai sanya shi ko wani ma addu'a ma zai yake ma duk Allah ma ya kiyaye halitta ma gaba daya ba wai ba an samu wali da in yi addu'a ma har karnukan unguwar sai ya musu addu'a Allah ka azurta su da abinci Allah ka kiyaye su sharrin karnukan wata unguwa kuma ga wannan zagaciya sai na Abubakar ya kai wannan ya ce ya Rasulullah idan Jibril ya zo ina so ka gaya min annabi ya ce Abubakar wani abu ne ya Rasulullah idan Jibril ya zo a gaya min yake na manzo Allah yake masa abubakar yake yake ga jibril ya zo kuma yana jin ka ke jibril kana ji na idan ka koma ka gaya wa Allah in dai ya kaddara ni dan wuta ne to ya faɗaɗa na auta gaba ɗaya kan wani al'umma annabi ya shiga kar ya bar wani waje da duk a faɗaɗa ni gaba ɗaya jibril ya ce gaya masa Allah ya fi shi tausayin al'umma ka da shi wannan tausayi kenan an kai ƙarshen tausayi to Allah ya fi wannan tausayi tabaraka wa ta'ala to jibe irin wannan tausayi na to shi ma Allah sai ya tausayi da su duk gaba ki da ya daga daraja su hasken su ya cika wa haqqaqa bi zalika sai su kankanci su kan su cancanci bi zalika da wannan mirasahum gadansu lirrusuli na annabawa kowanne sai zama ya gaji wani annabi mun gode Allah mu yanzu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sai su gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tahammuli cikin daukan ma ya rija alaihim abin da yake zuwa musu min azal khalqi daga cutan halitta daga wa zahara bi zalika kuma wannan yake nunawa tafawutu maratibihim tsere-tseren matsayinsu an san wannan shi ya fi kado sosai an san wannan shi ya fi cancanta an san wannan shi ya fi cancanta an san wannan ma lalle ba Allah ne amma dai ga iya matsayin sai cikin annaba ana ganewa matsayin annabi Nuhu daban ga iya maganganun da ya faɗa Allah ya faɗi maganganun da ya ga matsayin annabi Musa ga nasa matsayin sabida halayen kowanne da haƙurin kowanne da yadda kowanne ya iya kira ya iya ɗaukan bala'in jama'ansa ga halin annabi Nuhu ga kaza to sai halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya cika saboda shi ma ga biyan da aka yi rana fato makata rana da yake duk a yanka sai ce bi an yafe bi izhabu wa antum musulata sallallahu alaihi shi ake cewa al'afu indal maqdira hakuri lokacin da kana da ikon kai dama shine hakuri amma hakurin wanda bai da iko ya to wannan ka ai babu shi duk ga baki daya to sai darajojin su duk su su tabbata kowanne a gabe iya darajarsa yawwa fa innar rajula domin karatu ya zo cewa mutum yubtala ana jarrabarsa ala hasabi dinihi gwargwadon addininsa haka ake jarrabarsa gwargwadon addininsa saboda in yana da addini mai kyau zai rike kayansa da kyau kuma zai ji Allah da kyau to kuma fitinannu kuma ba su da abokin rikici sai shi ba su da abokin rikici sai shi Kala ta'ala, Ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa, ko kuwa yanzu za ka ga ce, ai yanzu wayewa ta shigo, rayuwa ta shigo, ba sai an yi kaza ba, ba sai an yi kaza ba, mutum ne yana ta faɗa a rike sarbi, amma shi ko ga wayoyi nan na dubunne a hannunsa, ne ya bambancin sarbi da wannan wayar da take hannu, shi zikiri ke kuma latsa-latsa da duba abubuwa suke tun da ka yadda a riƙe wannan waya saboda dalilai da dalilai da dalilai da to shi ma karbin na ba dalilai. amma yana ta faɗa ai da an samo shi ne daga nasara ai daga buda daga kaza kaza duk wannan ne ne sai aka mutum ya ga da abu to shi kuma wanda ya rike sai ce a'a wannan abun addini za da yanda muka rike wayoyin muka rike kaza su ma suka rike kaza mu ma za mu rike kaza kaza kaga yanzu shi ya rike addinin sa yana shan wahala to haka za a ga komai sai an ci an ci wannan tsohuwar hanya ce tsohuwar tafiya ne kaza kaza za a yi ta wayewa za a yi ta wayewa kaza kaza wani ya zo wani ya zo wajen wani dan uwansa ya ga aje jibi dai a irin wannan daula Allah ya saka da alheri da muke ciki wanda tili daga shehunan mu so sa haka ba amma ya zo ya ga aka girmama aka so ya tafi amma kai kaka dinga zama da irin waɗannan ba su da wayewa zama da suwa ne ya fafaɗi wayansu su ne waɗanda suka waye
su ko ko zawiya ba su da ita da eh mu mu ne ba mu waye duk a wannan alheri yanzu da zai je ga kuma inda Allah ma bai ba su kina haka ba ya zai mu yanzu shi wannan mu suka zo da iyayen mu da suka riga ayyuka da wayannan yan duniya ne yan duniya ne kawai ga zumala an saba tumaki da da tumaki da waye duk da gida daya gida da agwagi da kuma gida da irin gargajiya da waye sai ba suka ga wannan kuma ba a san me za su ce ba ya ce mutum zama dan duniya amma wani a duk da haka ma a mu kanmu bai waye wannan in kakka dinga zama da to ya yi ya yi kyau shi ne ma'anar mutum ya rika addini ba wannan yan kishin addini masu kashe kashe ba ba shi ake ba su ake nufi ba rigena kaga fa innar rajula mutum da adam yutala ana jarraba sa ala hasabi dini abu sawargwadon rike addinin yawa Kala ta'ala Ubangiji ya ce, Waje Allahun ayin bata, mun sanya su shugabanni ya haduna bi amurina, suna shiriya kuma suna shiryawa da lamarinmu, lamma sabaru da suka yi haƙuri. Don haka, duk sufaye sun ce, kalifanci ba da ilimi ake samu ba. Babu, kalifanci da haƙuri, Allah ya ce lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri. Kalifanci da haƙuri ake saboda ma'anakar ɗaukar nauyin jama'a. Ɗaukar nauyin jama'a. To duk wanda zai ɗau nauyin jama'a ko in ba shi da haƙuri ba zai ɗau haƙurin da. To shi kuma haƙurin nan ba haƙurin kowa da kowa ba. Haƙurin da an daddake ka ka gudawa halitta ka je ka haɗu da Allah yanzu Allah ya ɗauro ma rigar wa'annan riguna guda uku ga su nan rigar haƙurin da rigar yafiya da rigar rufe asiri to yanzu Allah zai iya danka ma ko suwaye yanzu mutum zai iya zama khalifa zai iya tsaukan halitta saboda yana da wa'annan su ne dukkan alheri ga haƙuri ga yafiya ga rufe asiri ga rufe asiri ba nufin ka tona mutane asiri ba ba nufin ka sai ya rama mugunta ko ya raba uba ba ga kuma haƙuri ya yaya abu to wannan Allah ya fa musu to lamma sabaru waja'alnahum Allah ya ce mun sanya su ayyin matan shugabanni su ne ma'ana kalibobi na addini ko na kaza yaduna bi amr suna shiryawa da lamarinmu su shiryi da lamarin su shirya lamma sabaru yayin da suka yi hakuri to yanzu shikenan sai Allah ya nada mutum wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa walaqad kuzziba rusulun min qablika haqiqa wallahi an qaryata annaba ma'aika da suka zo kafin kai fa sabaru sai suka yi hakuri dan su ne shugabannin wanda aka yi wa'ancan riguna alama kuzubu amsa abin da aka karyata su da shi wa uzu an cuce su hatta atahun nasruna har taimakon mu ya zo musu lokacin da muke so muka ga yanzu abin yayi yawa ya isa kuma yanzu shi annabin nan ya je ya huta ya kuma sai a halaka jama'a gaba ɗaya to kuma shi kuma ladansa ya yake daga nan ladansa dan haka annabi ya yarda a halaka halitta al'ummarsa dan ladansa ya zarce har tashin kiyama dan haka yake annabin har tashin kiyama amma da an halaka al'ummar to me zai yi kuma to ai kuma ba shi da ba shi da wani aiki kuma yi kenan sallallahu alaihi wasallam yanzu ladansu ya yanke kuma an halakar da jama'a duk abin da yake zuwan musu ta wannan kofar jama'a kuma yanzu babu sai dai kuma nasu na da to abu wa zalika yanda abin yake li'annal kummala domin cikakku la ya kalu a haduhun ɗayansu bai wofanta bai zama ba shida, an hazihi shuhudai duk wanda aka ce kamili ne yanzu ya shiga hadaran Allah, Allah ya yarda shi, to dole zai zama to yana da ido biyu, zai zama yana da ido biyu. Imma an ya shahadar haƙa, imma ya zama ba kowa a gabansa sai Allah. komai ƙarfin Allah ike gani, komai isar Allah ike gani, komai ƙudura Allah ike gani, komai ƙudura Allah ike gani. An ya shaɗar haka ya yi fatahi ɗinan ya zama ba komai a gabansa, fi kalbi a cikin wata sai Allah, fa huwa ma alhaqi to yana tare da Allah kenan yanzu wannan laltifata lahu ba shi da waiwaye ba shi da waiwaye ila ibadihi zuwa bayin Allah to wa zai waiwaya wa makiyin zai me yayi ko masoyin me yayi sai dai ya gode wa masoyin yana ganin Allah ya gode wa in a izini ya zo masa ya yi maganin maki ma yana ganin dai yanzu izini ne da haka so abinda shari'a ta ce su yi shi suke yi in shari'a ta yi izinin yaƙi annabin nan ko shugaban nan ya ɗaura yaƙi ran da ce a bari ya bari ba dan moriya ba ba dan kare kansa ba ba dan abu ba to sabida lamarin Allah ke wa in ma yashhadal khalqa in ma kuma ba ruwansa da lamarin Allah shi duk halitta yake gani to har su din ma halitta in ya gansu fa yajiduhum ai zai same su abidallahi ai bayin Allah abidallahi ta ai bayan Allah ne fayu kurimuhun sai ya girmama su lisayidun saboda shugabansu ne su saboda shugabansu ne su in mutum yana da wanda yake so duk wanda yake tare da shi ma yana so zai yi haƙuri ya ce ya haƙuri ba dan wani ba shi ya isa ma ya zo ya ce kaza kaza sai ma dai dan wani mun girmama saboda mun taba shi kamar mun taba shi wani ne to in ma bayan ya kara sai ba aina Allah ne yanzu ya girmama Allah tabaraka wa ta'ala mafijicin halitta wanda ya fi girmama iyalin Allah Allah bai haifu ba amma sai ya ce bayi iyalin sa ne alhalku iyalin la halitta iyalin Allah ne wanda ya fi kula wa Allah da iyali Allah ya fi son sa kamar shi ma wanda ya fi kula da iyalin sa zai ga ya san wannan duk gaba gida to sai ya girmama su to duk dai biyun alheri ne to waya duk biyun zai sa mutum ya ji tausayin halitta ya yi musu su suna haike masa shi kuma yana ƙara haƙuri suna ganin ai yanzu ragwanci ne a yan ɗariƙa ba sa faɗa ai ba sa faɗa makiyar zuwan ce ai yan gwamnati ne ai rabaye ne ai na son kaza kaza ne dan da Allah ya kiyaye waɗannan yaƙi a kaza su to aka kama mana wani gari ne yazo ya mana wa'azi ai mu sun rabaye ne sai dai in abu ya faru mu tsaya ko amma ba mu tsawo ba mu da ƙarfin mu kare da ba je da abu ya ba to ni ina mutum mu ne mai wa'azi ina mai wa'azin mu ne an abu ya faru shi ma dai yanzu na so ya lafi su yake yi so yake yi duk mu je mu ɗau makamai shi kenan duk gona ta bubbuge mu amfanin da ya isa ba kuma mu ba mu birge wajen Allah mu ba mu birge wajen halitta ba shikenan kuma banza da wofi duk su zo shiga cikin mu komai ya ɓaci ƙarayi waye duk zo shiga in ma da dan Allah aka fara abu shikenan duk kuma banza da wofi zo shiga shikenan duk abin ya lalata haka ma zai ce duk daga kuma lokacin da ake jihadi din nan lokaci ne na gaskiya lokaci ne da duk waɗanda suka zo suka yi mubaya'a da shauɗan fodiyan nan na kusa da mu duk waɗanda sun zo sun yi mubaya'a da shi ne irin yadda ake mubaya'a da annabi ko kwa irin yadda soja yake mubaya'a da can wajen sojan ko za a cire musu kai ba su faɗi a sararan gwamnati ba haka shi ma walin nan ko za a wa'annan da suke za'a nan ko za su ce amma yanzu ɗan abu kaɗan mutum zai watsa labarai facebook na nan ko zamani yanzu ba wai sirri na irin wannan yanzu yanzu ne dan abin da wani ya shirya zai yi zai kaza ta yanzu yin labari kafin ya je labari ya ji ya labari to wannan ya daga cikin duk abin da ya sa duk nan ba wai dan ba a san ai jihadi bane duk abubuwan da sai da su jihadi ne ke fara babu shi to dan haka ma ka ayi saboda an ce za a yi asara za a ba a san abu za a yi da ba asiri labari da ba gaskiya irin na da da amanar irin ta da ko ba ba ba amana irin ta da amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da fato makasar nan sai da Aisha tana soya gari irin garin matafi sai na abu kai shigo wajen ta shi annabi tafiya ya ce wallahi ban sani ba ni da an ce abu gari ko wani abu waje da ba sani ba sai a ce annabi yana ciki sai mutu ya ce mata ke wannan baya daga cikin wanda za a ɓoye abu zo ka ji yanda za a ma kasa zai a kowa zo ka ji yanda za a amma yanzu wannan amana za ka bi irin wannan in mutu ya ce ya ɗaura su yanzu sai dai mutum ya ba hankula ba wai don ba a so ba ba wai don tsoro ba sai dai abin da zai cika ba in aka ce za a yi wannan irin wannan biya yanzu ba ma wai ƙananan gwamnatoci irin namu ba duk girman su congress din ga ta nan sai a shiga a yi mitin amma kafin shugaba ya fito an ɗau mitin an watsa an watsa wa duniya to kuma ina ƙananan waje wanda technology da ya ƙarfi duk tsaron duk technology duk waye amma an ɗau abu nan da nan an watsa ana mitin ana sauraro to to kuka kun gani a kawai to a fili a tsirarai ba za su tabbata da irin wannan ba to wannan kenan to sai ya san bayi sai ya kyale mutane don shugabansu wa in kana musaliman in ko wanda ya ratsanta ya tume ne ma zai ganin kowa ma sai Allah shi ya shiga gazaba hadaran Allah ala kalama lana nugu ba mu da magana da shi shi wannan yanzu da ya taba wani ma ya ga wane ya min abu to yanzu ya shi yanzu ya yi riddama a halaran Allah shi yanzu ba wai ba halara ce wato a shi ka gano wani mu ka gano wani mu ala kalama lana ma abu ba wannan ba magana tare da mu da su wannan shugabanni ne li zawali sabida gushewar takalifihi shari'a kansa halastilanihi lokacin ratsantsanewarsa fa ulima sai aka yi sani annahu yanda maganar take labudda ba makawa liman iktafa asar al-anbiya ga wanda ya bi gurabun annabawa min al-awliya ina daga waliyai wal ulama da malamai na Allah an yi uzu a ga ana cutar su da cikar girman wali ko cikar girman malami duk a bi shi duk ya zama to da annabi ya dace ya samu wannan to duka an karanta tarihin annabi an ji to Allah da farko dai a ɗan shawuya sannan kuma daula ta faru sannan ƙarshe Allah ya nero da mutum dan da ya haƙuri. Kama uzu kamar yadda aka cuci annabawan nan. Au yu ƙala fihim ko ku a faɗa a cikinsu albuhutani ƙagen ƙarya wa zuru da ƙarya dai kama ƙila fihim kamar yadda aka faɗa cikin annabawan nan. liyasbiru dan waliyan nan da malaman nan su haƙuri kama sabaru kamar yadda annabawan suka yi haƙuri wa ya takallaku dan shi wannan wali kuma ya ɗabi'anci bin rahamati da tausayin halitta da tausayi alal halki a bisa halitta radiyallahu anhu ajma'ina Allah ya yadda da waliyan nan gaba ɗaya ubangijin da shi ya halitta halittar nan ita kansa ba kyale shi ba yahuda dai Allah ya halitta su a wajen nan suke Allah marwaci ne yadullahi mazalula ai hannun Allah kuntacciya ce ba a'udhu billahi kullaka yadi sun gaya wa Allah kaza sun gaya wa Allah kaza abe har da ya daina azurta su ba bai daina komai ba to to sai wani shi ma ya ɗabi'antu da wannan rahama wa kana sayyidi ali al to dan haka wanda ya koman su rahama ne saboda magadan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin har karatun nasu ma rahama ne kowa suna ba shi iya ƙarfinsa iya ƙarfinsa iya ƙarfinsa ba su kenan da su ba za ka in gaskiya ne a fito a faɗa gaban jama'a ma a'a ba zama a faɗa ba ba dan kuma ba shi da kyau ba ba dan babu ba amma kuma rahama ga halittar nan saboda ga iya dan abin da mutum ya sani kan fito ya je ya gaya ma abin da kuma zai zo ya kofanto ko ya je ya kari kuma ya halaka wa kana sai bi alil kawasu sai bi alil kawasu babban wali yana cewa radiyallahu anhu Allah ya bi da shi ya kula yana cewa law anna da cewa kamalar du'ati cikar ‘yan wa'azi masu shiryawa ilallahi zuwa ga Allah ta'ala, kana mawqufan ya tsaya ne ala itibaqil kalki a ce halitta ta zo ta rufe shi ta taron masa ya zo yayi wa'azi kenan jama'a ta bi ta zo ta taron masa alaihim a gare su ala tasdiqin a ce kowa da kowa ya gaggata su lakana aula da wanda ya fi cancanta da wannan bizalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fi cancanta a ce kowa ya gaggata shi wal anbiya wa qablahu da annabawa kafin sa amma da haka wata faru ba wa'in sun gaggata su wa'in sun karyata su wa'in su an gani kashe ni cikin gaggatawa su bi kai wa'in su an gani kashe ni cikin karyatawa haka annabin nan da kafirin waje can da munafikin sama na cikin gida ya sani ya yi komai amma bai taba ya rasulullahi wani ya yi kaza a kashe shi ba annabi yace kuna so a ce na gama yaƙi da kafirai kuma na zo ina kashe abokanai na shi na waje bai san wai akwai ko na fi kowa duk dai tare yake ga aboki ne kawai to kuma ai kuma ma su ba da izina kuma ko amin izini na an ba ni an ba ni dama ya yi zahidul kufara wal munafiqina wa kaluz alai kufaru dai ga ya ba mu na yace na ba su da Allah Allah ya gyara manzo Allah ya yi rangwame a kansu sallallahu alaihi wasallam to da manzo Allah ya dace da wannan sallallahu alaihi wal anbiya qablahu da annaba kafin ta wa qad saddaqahum qawmu wa su mutane sun gazgata su wa hadahumullah Allah ya shirye wa'anda suka gazgata din nan bi fallihi da falalansa wa hurrima aka haramta aka haramta wa ƴansu aka runa wa ƴansu fa ashqahumullah Allah ya tabar da su bi ajlihi da adalcinsa yi na Allah ne mun gode Allah da Allah ya sa mu cikin masu gazgatawa da falalansa walamma kana al-awliya'u da waliyai yayin da waliyai suka zama wal ulama'u da malamai na Allah ala aqdamin rusuli suna kan diga digin annabawan nan alaihi salatu wassalam tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su fi maqami ta'asibihim cikin maqamin koyi da annabawan in qasaman nas fariqani su ma sai mutane suka rabu gida biyu fariqun wani wani bangaren mu'taqidin yayi imani da su musaddiqun ya gaskata su wa fariqun wani bangaren kuma muntakidin suka shi dan suka ne kaza ne kaza ne muka zubu mai karyata su ne kuma ba su inda duk irin wannan shura da abin da Allah ya ba wa su amma da wannan mutane biyu har yau suna nan masoyi da kaza ne ki da kaza haka kuma duk wani yayi ma duk gaba ki da kama wa qa'alil rusuli alaihi salatu wasallam alaihi salatu wasallam kamar yadda ya faru ga annabawa amince Allah ya tabbata a gare su li haqiqa Allah bi zalika mirasahu dan Allah ya tabbatar da gadan nan na waliyai na annabawa fala yusaddiquhu ba wanda zai gazgata waliyai wa ya ataqidu fi hata ulumihim ya kudurce ilimin su din nan ingantacce ne daga Allah ita ko da bai sani ba ai ba komai muka sani ko ba komai ne muka sani ba amma mun imani da shi wa asrarihim da asrararsu illa man arada Allah azza wa jalla sai wanda Allah ne jiya tsauka yayi nufin an yulhiqahu bihi ya kadar da shi cikin su ko mu dade ko mu jima gaskata wannan shi ma sai ya shiga cikin su ko da wajen mutuwa ne sai Allah ya yi ma komai saboda duk abin shi ma yana nan jikinsa duk abin yana nan jikinsa dan fahimtar da shi kawai za a sai ya zame ya dinga ma nake ta rikici akan abin da ban sani ba walau ba da hinin ko bayan wani lokaci ne wa ammal mukazzibu amma mai karyatawa lahun gare su wal munkir mai musu alaihin a gare su huwa madrudun wannan korarre ne min hadari hadaratihin daga halaransu la yaziduhu Allahu bi zalika illa budan kuma Allah ba zai kara masa ba sai nesa ya yi musu su Allah ya kore shi ya ga ya ci baya kuma ya so cewa ai su suka yi mabaka addu'a ai su suka jawo kafirai da suke wa annabawa abu da sun ga bala'i ya sa in na ta tsayyar na biku annabawa nan fa mun yi shi'umi da ku tun da kuka zo fa aka daina ruwa tun da annabawa su a wallahi da ayyar ku shi'umin ku yana wajen ku ga kun karɓi magana Allah ko da ba ku karɓa ba kun ba mu lafiya da shi kenan amma wannan abu da kuke yi ai kuma dole Allah ya ɗauke muku ruwa aikin ku ne ja muku to kuma haka masu zagin wajen da sun yi zagin sun yi cuta sun ga bala'a ai ga nan sun jawo kaza sun da aka soma kaza sun jawo ka ba wanda ya jawo bala'in ce Allah ya ce duk wanda ya faɗa da su ya ɗaura yaki da to kuma yakin Allah kuma ai abin tsoro ne a'udhu billahi to shi ko nan korarre ne ba abin da zai ƙara sai nesa wa inna ma kana al-mu'tarifu abin da ya jawo duk wanda ya turi ya yadda da waliyai bil awliya wal ulama da malamai na Allah ya zamanto yana da takfisin keɓantuwa Allah ya keɓance shi lahun gare su wa inayatihi yana cikin kula ta Allah wa inna ma kana al-mu'tarifu lil awliya wal ulama abin da ya jawo yake da wanda ya yarda da waliyan nan da malaman nan yake da keɓanta ta Allah da kula ta Allah wasifa da zaɓi na Allah lahun gare su kalilan finna to ka san kaɗan ne daga cikin mutane wanda suka samu haka da duk mutane za su sai akan haka su yarda da bayan Allah su ka sai duk komai ya kyau don haka shi mahadin muntazir shi kuma a tasa walittaka yana da saboda abin da mutane za su gani ya halaka musu duniya da kuma duk sai su imani da shi sai zamani ya zamanto ba a samu inkari sai duk duniya ce daɗi da mutuji da ɗan adam sai a zauna lafiya da mage da kare a zauna lafiya da zaki da akuya su dinga kiwo waje ɗaya sabi dama duk halinmu ne yake tasarrufi a cikin dabbobin duk halinmu ne yake tasarrufi a cikin dabbobin an ce kisira sarki kisira yana kiwo a daji irin eh yana farauta abinda sarakuna su fitar farauta su shakata sai ya zo cigewa ta wani lambu sai ya ga lambun nan mai kyau sai ya ce da mai lambun nan to Allah ku zaka san samu ruwa nake ji ya kama ruwa da ya kama ruwa kuma ya je sun koma inabi ya kama masa kisra ya sha inabin nan ya ji daɗi ya ji daɗi shi kenan sai ya tambaye mutum kai inabinka yana da daɗi to ashe bawan Allah ne mutum sai ya ce sarkin garin nan ne ya zama mutumin kirki don haka duk ƴaƴan itatuwa ma ya suka gyaru sarkin garin nan ne ya zama mutumin kirki to don haka duk kayan gona ma su sai su zama gyararru sai kisra ya kudurta a ransa wallahi zan kwace wannan gona wannan gona ai ta sarki ta zama ta dace yana kuma sa sai ya je ai tsani shi kai lokaci guda ya aka yi ya daɗi ya tsami ike kila sarkin garinmu ne kuma ya rawaye ta sharri a zuciyansa ita kila sarki ne kuma ya rawaye ta sharri a zuciyansa sai Allah ya shigo da sharrin kuma cikin duk ƴaƴan itatuwa an ce ba a samu kaya ba duk bishiyoyi da kaya amma da duk bishiyoyi sambal ɗaya ne ba mai tsami ba mai kaza da duk daɗi ne za iya sai da ƙabil ya kashe habilu annabi adam yana maka ya ga duk bishiyoyi sun ya kaya ice ba lafiya gida ba lafiya koma wani abu ya samu don wannan abubuwan duk da suka samu alama ce ta mu kaɗai ne a duniya to alama ce kuma wani daga cikin ayana ya taɓa wani da zai tara kuwa ƙabil ya kashe habilu shikenan duk gashi na tashin kiyama mai ɗaci ga duk da aka kashe habilu abu to mutane in sun yi kirki ma duk dai kan suka jawo da kaza Allah ya da haka duk inda aka yi kirki ya ga abu to ikon Allah yanzu idan mu je shi kasar turai duk da ba su da addinin irin namu da ba su da shahada da suna da iya nasu amma kuma duk ɗabi'u na kirki su kuma suna da shi to kuma sai ga komai yana da kyau a can aka rato wallahi wanda ya gani ka ya muka wanda labari aka bashi sai ga komai mai kyau ne komai mai daɗi ne komai mai mai kaza yanzu wani mala habibu wani ɗanwa yana nan inda gidan da yake ajiye motarsa yaran gidan suka jeho wani abu sai da ya fasa gilas ɗin gaba na mota iya ta wani ba abokinsu ya bashi labari babba ne ya je ingila ya sauka a wani otal sai da aka zo ana tambayarsa to washe ne lokacin barcinka washe ne lokacin da kake kashe kaza kaza har da ya ji tsoro yana ganin ko bincikensa ake sai suka ce a kaka yi tsoro ba saboda akwai wani mutum zai zo da 'ya'yansa za su yi wanka a ruwa za su yi wasa to ana tsoron kai ya zama akwai lokacin barcinka ya zama an shiga haƙinka shine muke so mu ji washe ne washe ne sai ce da haka kuka fi mu da aka kuka ce mu mu yanzu ma so ake ma a ga washe ne ma ya dace yanda za a fi musguna ma da yawa yake to kun ji kun ji ita wallahi da hawa kwafi mu to kuma duk rayuwa addinin mu ne kamar mu an ban mu da tauhidin da kawai mun gode Allah a duk ɗabi'u masu kyau din da annabin ya zo da ya cika sai ga duk to kuma da haka komai daɗin gashi can kuma yana can yana can duk gabaki ɗaya to shi ke lafiya kamar yadda wannan babban wali yake faɗa alaihi musala yawa fi hadara fi la yazidu illa wa inna ma kana al-mu'tarif bi awliyai amma wanda ya yadda da su su ga waliyai wal ulama da malamai din nan Allah ya yi mai wani zabi na daban da kula da shi wasifa'ihim da abu da su to duk da haka za ka ga su yan kaɗan ne li galabatul jahali saboda rinjayen jahilci jahilci ba wai na ilimi ba rinjayen jahilcin kyawawan ɗabi'u shi ya kuma bala'i kaza kaza ai ilimi in mutum bai sani ba zai iya tambaya da wani a yanzu duk abin da mutum yake nema kowane irin hukunci ne ko da turanci ko da hausa ko da zai shiga gogo ina maza amma ɗabi'un kirki fa ko ya gansu ya zai iya ba a biyo hanya ba a ce an yi da su to ai shine babban jahilci ba wai da yawa malamin da ta wajen ɗabi'u jahili ne fikir yawa jahilin da na karatu amma ta wajen ɗabi'u malami ne na tashi haka ɗabi'unsa ba su saba wa na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda yawan jahilci din nan yawa ligalabatul jahali fi ɗariƙi saboda jahilta hanyarsu wasila ilgafalati da rinjayar rakana a bisa zuciyoyi wa karahati galibin nasu da kin tilin mutane an ya kuna li ahadin alaihi sharafin a ce wani yana da ɗaukaka a kansu a ce wani yana ɗaukaka a kansu bi manzilatin saboda wani matsayinsa au iktisasun ko wani keɓanta da Allah ya bashi hasadan dan hasada ni inda an fusi daga wajen kawunan su wa anna daqal kitabu qur'ani al-aziz mabwa yayi yayi furuci bizalika da wannan fi haƙƙi qaumi nuh cikin haƙƙin mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam fa qala qur'ani yace ma'ana Allah yace wa ma amana ma'ahu illa qalilun ba wanda suka imani da nuhu sai yan kadan sai yan kadan wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa walakin aksaran nasu la sai dai tulun mutane ba su imani wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa am am tahasabu anna aksarahum yasma'una wai ka zaci tulun mutane suna ji au yaqiluna ko in sun jin suna hankalta izumu inhumu illa kana tulun su inda kasan dabbobi haka suke galmu mu a zallu ka kai sun fi dabba ma bacewa dan dabba in an koya mata tana iya koyuwa amma su da aka yi su mutane malamai da kalmofin Allah amma sun fi dabbobin ma abu wa gairi zalika da wannan wannan min al-ayat na daga ayi wa kana muhiddini ibn al-arab muhiddini radiyallahu anhu ya kasance ya kula yana cewa aslu munaza'atin nasi asalin wannan rigingimu na mutane jayayya ta mutane dinnan fil ma'arifil ilahiyyati cikin wannan ilimi na sannan na sanin Allah wal isharatul rabbaniyati da wannan isharori na Allah kaunuha kasancewata kharijatan ta fita an tsaurul uqul ta fi karfin hankalinsu ta fita daga kewayen hankalinsu to to yau ko nawa ne yanzu wannan ilimin kimiyya nawa ne ilimuka da suka fita daga hankali a ce wannan mega na wuta sama yake da kore sama yake da kau ai ta karatu ma mutum ya ga ganin yanzu wanda ya saba tuta su kaza ya ba da amsar haka ba x to z ko x to y kafin kaza ya san ina aka sa gaba a ce dai an koya to ilimi ne shi ya fi sauki ma hakuntun da ya ba a kansa aka gina ake kafa ba ba a kansa kaza sai dai a kan shi ne a jikinmu shi ne a al'adarmu to sai ya zamanto ya fi ƙarfin hankali kenan ba wai wani abu ne shirme za a yi ta kwaɓowa a ce ya fi ƙarfin hankali ba o'o in mutum ya sanya zai ga a shi ma ya tafi da hankali to an ɗaurin uƙuli wa baji'uha kuma zuwan ilimin yana zuwa ne ba ga satan ba shiri yadda mutuwa take zuwa ba dama ita mutuwa ai da shi take zuwa waje asakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya Allah shi ne gaskiya ya zo da gaskiya سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت يوا ذلك ما كنت ما كنت منه تهي to ga abin da kake ta bauɗe a nan gashi nan abin nan da kake ki gashi yanzu ka sani an adam din nan dan ilimin mu yanzu da muke cikin wannan buhu dan ilimin mu kadari ne yanzu saboda muna cikin abu amma da kuma mutum ya fita daga cikin wannan buhu kuma sai ga ilimi da sunan ilimi da yawa kuma kaza ka Allah ya to ga abin da kake ta ki nan gashi nan lahira alheri ce Allah ya ba mu rayuwa mai albarka da kafar rai mai albarka amma lahira wala lakiratu khairul laka min al'ula kullum wannan manzo Allah ya amma dumuni ne da shi take har ki har kafiri ma lahira ta fi masa dan yanzu zai bar shedancin azabar da za ta ragu iya iya azabar da ya shedancin da ita zai je tara amma da ya ƙara rayuwa da yawa ƙara ƙara shedancin zai ƙara shedancin zai ƙara shedancin zai ashe mutuwa ta zama abu to shi ko mumini shi kuma tsawon rai albarka ne a wajensa sai ta ibada zai ta alheri zai ta alheri shi mumini tsawon rai shi kafiri gajarcin rayuwa alheri da wajen shi ko mumini tsawon rai alheri ne a wajensa zai ga abu to duk gaba ki dan ya ta lakira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciwon ajali sai da Fatima Zahra ta ce wa bakin cikin wayo bakin cikin babana sai ce ke dan lokaci kaɗan baban ki ba shi ba bakin ya tafi ya tafi gidan daɗi shehu radiyallahu anhu ya zo gaisuwa shehu man tijani shehu radiyallahu yake ta man tijani shi zai mana gaisuwa shi shi ya fita daga wannan kejin tsuntsu ne a cikin keji rabu kamar tsuntsu ne a cikin keji amma tsuntsu da an kwance shi a keji kuma ya shiga da walwala ga gona nan ga kaza kaza a yanzu kuma ɗaya kuma na cikin keji kuma zai ta kuka wai yau mun rabu da ɗan uwanmu shi ko shi zai ta kuka ce kai a yanzu kai nake wa kuka kuma kana na a cikin keji dai an kawo haɗi da waye Allah ya ba mu tsawon rai mai albarka mai alheri mutum ya ƙara kaza to wannan ke to sabida to shi ilimin yana zuwa ba shi Allah zai sako shi min gairi naqalin ba wani littafi ka je ka duba ya ce ma ai sai an yi kaza an yi kaza galibi ma zikiri ɗariƙan nan duk zikiri ne zikiri za a bayar zikirin nan shi Allah zai fahimtar da mutum a cikin irin wannan wa nazari ba wani abu ka je ka duba aka gani ba a'a daga Allah Allah zai buɗe dama ɗan wani rufi ne kaɗan a zuciya ko rufin mantuwa yawa mutum yake mantuwa yawa kuma mutum ga abun ga babban a tare da shi amma saboda ya canza wata kama bai san babban ba ne to me ya yi hijabi wani ya zo ce masa wannan ba shi ne sarkin gari ka zaɓi na sai wallahi ni da na ga mutumin kirki ne mun zauna ka wallahi ba sani ba kaga yanzu sanar da shi da aka yanzu an yaye masa hijabi ko kuma shi ya gane da kansa to dama ilimin ɗan abu ne kaɗan sai ya gan shi gashi wa min gairi ɗariƙil aƙal ba kuma ta hanyar hankali ya tunato kaza hankalin nan ɗan abin da yake tunatowa kaɗan ne yana da amfani da amma da yawa abubuwan da sun fi ƙarfinsa yanzu aka ce sai ya mutu ya san da aka yi wayoyin nan ko aka yi kaza kaza ɗin nan sai mutum ya ga har abada bai sani ba to kuma in ya haɗu da wanda ya sai ya ga a sauƙaƙe ya warware masa sai ya ga abin sai ga na ga abin ya fi ƙarfin hankali sai ya ga to haka shi ma yawa min gairi na ɗalwala wa nazarin wa min gairi ɗariƙil aƙali ba ta hanyar hankali ake samunsa ba. Fata kunu khafiyatan to sai ta zamanto ikon Allah a wannan jawahirin ma'ani na shau ba kafiyatan din nan da kuma ko zan rubutu ta faɗi amma na akwai dai akwai nan dama yawa fata kuna kafiyatan nasi ne to sai ya zamanto yawa kafiyatan halan nasu ba sai ya zama ta ɓuya abu mutane ta ɓuya ta ɓuya abu sa mutane. Kafiyatan alan na lalle ya fi fita. Ta ya zama abin ya ɓuya ga mutane, min haisu ɗari kuha ta yadda mutane suka saba sai an bi kaza. To, shi ko ilimin zai zo Allah zai ba ka abu ba ta hanyar cewa dole sai an bi ta sabo ɗin nan ba. Sabo turken wawa ake cewa ko? to lalle kowa za a in bai cire kansa daga cikin sabon nan ba wani abun ba zai samu ba sai ta samu ko fa an karu sai suka yi musunta wa jahilu ha suka jahilce ta amma da za su santa kuma su za su dawo su ne kansu dariya da haka da yawa mai rigima saboda bai sani ba ran da ya sani kuma zai da yana ta da hakuri yana ta da Allah ya hawa wallahi tallahi na bi kaza kaza ne bare na ji kaza to duk ba haka bane da wa ma an kara dariƙan duk wanda yayi musun wata hanya nina tsurki na daga hanyoyin nan ada ahalaha to sai zai gaba da yan kanta kenan daruratan alarura duk wanda ya ce abu kaza bata ne to duk wanda yake kan wannan abin zai zama zai yi fada da shi kenan abu yawa daruratan da ike kadihi saboda kudurcewarsa fasada batan hanyar bacin hanyar wa fasada a ƙa'idi ahaliha da ɓacin aƙidin ‘yan hanya, don haka ake son malami ya yi leƙe-leƙen karatuka da yawa, don ya san meye mutane kaza suke kai, kuma meye danganansu da abin da shi yake kai, ta ina aka haɗu, ta ina aka rabu, ta ina duk abin iri ɗaya ne suna ne kawai ya canja, ko kuwa al'ada ce kawai ta canza ko ku abu to in mutum bai san haka ba zai zo ta faɗa da abubuwa ba abun faɗa ba ne ba abun faɗa ba ne duk gabaki ɗaya yana ganin shi aiki yake wa Allah duk kuma ba haka ba ne dan haka ma ranar tashin kyama Allah yake cewa wa badalahu min Allah ma lam yakun ya hata da mutane sai su gama duk abin da suka rasa ma ba haka ba dan yanda suka kudurce suka tattauye Allah akan haka to can kuma gaskiya su je su tara international za su je su tara a can da su local ne sun ko mutum ya kudurce sai ba za ba sa ga kuma yanzu ya zo ya tarar da addini ta addini ta kaza to da haka ake so a je abu abu a hankula da basira da ganewa da adalci kuma, I ga abin da suka ce, to, ga inda suka ɗanyi kure gaba ɗaya, ga inda suka ɗanyi kaza kaza, kamar yanzu misali muna cewa, yanzu masu cewa su masoyan sharifai da musa, ai kowa ma masoyin sharifi ne, dukkan tun kafin a san wannan ƙungiya ko kaza kaza su zo duk sunan iyayen wa'ansu daga cikin mu Fadimatul Zahara sunan iyayen wa'ansu mu Fadimatul Zahara sunan yayyen mu Fadimatul Zahara sunan da kuma girmamawa da sayyidina Ali ai ta girmamawa har kakannin mu ma sun iya wa'ansu irin labarai da babu a karatu dai kaga wallahi tallahi na sha jin kakawu tana ta ai wa'annan tawari guda uku ai kabarin sayyidina Ali ne shi binne shi a ƙasa ba saboda nonon maraya ya kife wannan kakanmu na sha jin wannan wa'azi nonon maraya ne ya kife yana kuka sai yana aliyu ya gaji yace a ike nonon sa ne ya kife kuma kasa ta shanye yana aliyu ce kasa ta fito mar da shi take mu sai na aliyu matse sai da ya fito da nonon da karfin tsiya ta ce kai kuma abin ne ka sai na rama da shi sa da ya buta Allah ya sama da shi akwai soyayya da tafi wannan ga ba ta ko mu ba har ba siman ba kabari a kasa ba su da wannan so ai zai koya mu waye zo da ko shi a kome ya koya musu wannan soyayya da iri ɗaya amma kuma wannan zage-zagen sahabai da wannan maganganun rikici duk malaman sun ce a bari wal imsaku amma shajara bainahu mutum ya kame da abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka faɗi sahabai na kame kowa ya shiru bai hana ka san me gaskiya ba bai hana ka san da mutum ya zai da uwarsa da ubansa suna faɗa kuma aka zuba duk magana ai bai hana ya san waye ba dai me kaza ba amma dai ai ba zai ba hurumin sa bane ya sai dai ta kuka ya bada koko ya ce bari a kira su malam wani yanzu wannan magana ta ku karfi na awa zai ce zai taya uba faɗa a rizza uwa koko zai taya uwa faɗa a rizza wayannan duk iyayen mu ne bai hana an san ko kaza kuma ba annabawa bane gashi nan kullu Allah ya ce mu ta nemi musu gafara wal man sabaqana bil imani mai ta neman gafara ga wanda ya riga mu imani wala ta za an fi qulubina jillan lillah Allah kaka sanya kwafe na wanda suka yi imani a ba mu digga baki da to mu mutum ya san dai ko bai kai da kai ga yanda abin yake kaza kaza to wannan kenan to fa kuna alan nan sai yake amma idan mutum ha kawai yan dariƙa kafirai ne ko yan dariƙa yan bid'a ne to har yanzu ya ki dariƙa ko kuma duk ɗan ɗari ma ya ki su duk da baki to kuma yanzu zai musu hukunci to ai shikenan jinin su ya halatta jinin su shikenan ya ta zubar da jini yana ganin shi aiki yake wa Allah nan ko Allah ka kiyaye mu Allah ka babu nan ko hadari ne da duk ga baki daya to wannan yasa to dole sai mutum ya san kan abu to ko ma ko ma waye din yanzu mu waye ya damu da wani ko mai cewa mu ba haka ma muke so wanda zai gyara sunna in dai gyaran in dai gyaran sosai din zai in dai gyaran karatu zai in gyaran da ba ba asara gyaran gaggan auzunawa ba gyaran gaggan auzunawa zai yi ba in dai gyaran zai yi eh abin da ake so kenan abin da ba a iya ba yanzu dai ga duk malamai sun yi concrete gada kamfani ya zo ya yi gada to shi kuma ya ce ba ta ba to in yana iyawa ya zo ya kwashe ta ya yi wadda ta haka amma kai ya ɗauko diga da magirbi da baro da waye ya ce da wannan zai zo ya kwashe gada yanzu ga ba zai mun gode Allah ga gadan mu ta ka zo na an kwashe ta gashi na ana yin da kibari mahadika ture an gaggire da da waye su zo kaga wannan duk yan gari sun ji dadi amma da sun ga diga da magirgi da baro aka ai da su wallahi ba su yadda a bata da a bata da to faɗa mu kenan amma duk wanda yace zai gyara suna ai abokin mu ne amma yace zai kawo hauka da abu wannan ba shi ne gyara sunna ba. To, wa a ƙa'ida, wa gaba an shi ne irin wannan ƙuduri ya ya ɓuya masa annal inkara cewa musu minal juhudi yana daga musu ne a kan abin da bai sani ba, kiyayya ce kawai, jayayya ne. kuma wannan musun da yake yi da wannan sunan banzan da ya yi musu zai jawo zubar da jini ai gashi nan an kawo inda ake abu kaza kaza yana daga shari'an nan tamu abu ne mai girma amma abun tsoro ne canja karatuttuka saboda za a shiga wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani mutane za su halatta giya da wani su sa mata wani suna daban a ce shambona ko kaza a yi mata wani suna suna daban to ana cewa duk inda mutum ya ga rigima duk inda rigima ta tashi an ce wasali ne ya ja rigima wasali shi ya jawo rigima duk inda rigima ta tashi yanzu mu a halin sunnatu wanke kafafuwa ne akwai bangaren shi a su kuma shafa suke wasali ne kadai ya jawo mu malaman mu sun ce malaman mu sun ce wata ita kafar an jona ta ne daga faga filu wuju hakun da wanke kafa su kuma suka ce wannan wasalin an jona shi ne da famsa hudiru usiku duk da ba ba wanda ya zo da wani abu na kaza malamai suka tsara da hadisin wanda ya kawo zancen wanke kafa sai bayan ma kaza suka ce sun ji daɗi su ma wancan su abu to wannan duk fahimta manzo Allah ya ce rahama ne kaga amma me ya kawo ɓaci me ya kawo kafurtawa me ya kawo zagi mutum ya san shi dai ga inda ya tsaya ga inda yadda zuciyarsa da yadda karatu ya bashi da yadda ya ji ya fi nutsuwa ga inda ya tsaya ko kuma an gode Allah an ce da shi wani ya je ya ta nasa bai dace kadda ya zo ce dole ya tashi daga nasa ko kaza kaza amma da an tabbatar amma in malamai suka yi ittifaqan suka yi ittifaqan abin nan kaza ne kuma ba shi da damar keta ittifaqin su har su din an ce in mutum saba'in suka tafi ɗaya bauɗe to shi kenan yanzu dan wani yayi na ɗayan nan ba abubuwa sai mutum ya ga duk rigingimin nan wato takarci ne kawai da shedanci duk gaba ki amma da mutum ya zo ya ɓata mutane ya ce abinsu da suke kai lalatacce ne su ma lalatacce ma na ya ce halatta jinin su tun shi yana faɗar da baki kawai in wani ya zo kuma yana da ƙarfi yana da makami to me me amfanin su a halaka su man a kashe abin da ya kawo kashe kashen nan kenan to duk gaba ki da wal aqil mai hankali yajibu alai ya wajaba a kansa an yugayyira munkara inkarihi ya canja abin ƙin ganin laifin mutane da yake yi. Idan mutum ya ji Allah ya sa a cikin zuciyarsa ganin laifin mutane, shi yana ganin kowa ba shiryayye ba ne, kowa ba a kan ya san wata cuta ce kuma, cututtuka kala-kala ne, malaman hankali sun san cututtuka kala-kala ne, ya san wata cuta Allah da to yanzu ba yana neman ya shirya waje ba, ba ya je ya yaƙi waje ba ba a shi kansa zai fara shiryawa su ya koya wa kansa ya ba wa al'umma annabi lafiya fa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake duk halitta ta lalace shi ya shi ne lalatacce al'umma ta ba ta taruwa akan lalata duk gabaki daya amma mutum ya zo duk ya kafirta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya lalata komai duk ya ce kowa bai san sai shi duk ya ce kaza kaza har a kai inda aka kai yanzu da zuwa da ai kaga da sun yi wa kansu wa'azi da dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya bar jayayya ko yana da gaskiya na lamunce ma aljanna duk wanda ya bar jayayya ko yana da gaskiya ya bari na lamunce ma aljanna dan daga jayayya ma duk mutum yana da gaskiya ma zai zo kuma ya faɗi abin da yanzu yanzu shi dan kemiya nan da muka yi magana su ɗazu lafiya kalau yake akan jayayyarsa da ibnu mutahharil hilli da wani shi'a na zamaninsa daga nan kuma ya butse faddi ya lalata hadisai masu kyau nasu duk ya kwanta har ya zagi sayyidina Ali duk bala'in da ya same shi ya same shi har kuma Allah ya masallu ma kuma duk ya juyo kan masu kayan gaba ɗaya ba duk ya rasa bai kowa da kowa daga jayya da mutum ɗaya ibn mudahar hilli shi kenan ya zama kuma ya zage dantse ya yi abu har zahabi yake cewa duk hadisin sharifan da ɗan teniya ya lalata ba lalatacce ba ne mutum ne da Allah ya jarrabe shi da lalata duk wani abu da ya danganta da su. almajirinsa ya faɗi wani almajirinsa ya faɗi wani to jayayya ta kawo masa to da ya yi haƙuri ya ɗan gyara wa dai mutane imanin su dai mu ma dai muna son shari'a na wajen wannan ƙarya da suka kawo dai ba haka ba amma ya dage har ya kai ma ya zagi sharifan ma haka ya biyo ta salaf tun daga kansa ya da faɗi mata zaharan sai da ya dire duka za salbi ya same shi ya rasa ɗariƙar ya rasa kaza kaza lalle akan san sharifai muke akan san yan gidan manzo akan san habbai muke kaza kaza ba za a ce wai mun yi daidai da shi a ko mun su ma suna kan san sharifai mu a'a tun kan Allah ya su ma muke kan wannan to shi kenan Allah ya jarrabe shi da da wannan to dan haka shi wannan suna tsoron jayayya din nan kaza kaza dan kan mutum ya je ya saba ya zo kuma ya dinga jayayya da gaskiya duk da haka malamai in sun yi lafiya kaza amma dan haka ba a so duk yara a ce su ta kowa ya tashi radiyar kowa wannan hatsari ne na tashin hankali kar tun mutum yana yi wa na sharrin gaba ɗaya shi kenan ya saba kuma duk wani alheri ya motsa ya ce zai haushi da faɗa zai zai kaza kaza yanzu sai halaka ta faru kamar da su samu ɗan teniya to to mai hankali shine wanda ya fi aƙil mai hankali ya jubu alai ya wajaba a kansa an yi gayyara ya canja munkara abincin inkarihi abin da yake ki liya karuja dan ya fita an ɗaurin juhudi daga kewayen jayayya fa innal awliya su waliye wal ulama a da malamai al'amili na masu aiki ajjala su ma Allah sun zauna tare da Allah ana jalisu man zakarani azza wa jalla ala haqiqatit tasdiq a bisa haqiqar gaskatawa wat taflimu da mi kauya wal ikhlas da tsarkakewa wal wafa'i da cika da cikawa bil uhudi da alƙawari wahiya ita ce muraqabatul anfasi kula ciwon ciwon ransu ciwon numfashinsu ma Allah tare da Allah komai suke suna ganin Allah yana tare da su ko Allah jare su yi abu suna ba dan sun san Allah bai tare da su haka suke faɗa a addu'a wallahi Allah ba na san wai baka tare da ni ba ni ne dai rauni na da komai Allah gafarta ba rashin dunya bane ba wallahi na san kana abu sa gabo kin haka har su suna duk inda suka suna ganin ko ba san Allah yana kar suna ganin kamar mutum ne yake daki amma ya san akwai kyamara a daki tana ka to ai motsi ma sai da kyar bare ya faɗi wata magana yana ganin kyamaran nan tana ɗaukan sa da komai haka suke ganin tare da Allah har ma su kai suna kamar suna ganin sa abun ma ya huce kyamara kamar ga wani tsohon unguwar ku can ana kana ganin sa yana ganin ka to mutum zai ji kunyar yin wani abu ce ga dattijawa ne ko gawa ne yana kallo na da su haka suke tare da Allah tabaraka wa ta'ala hatta aslamu da har suka mika jagorancin su ilai zuwa ga Allah wa alqawlu fusahum suka jefa rayukansu kawunan su salaman masu mika wuya baina yadai gaban Allah sai na wai yana cewa ni bai dame ni ba na fito daga gida duk dokin da na samu Allah ajiye min hawa zan yi in na dadi in na rashin dadi Allah wannan bukafin sai na Umar ne sai idza kanatul aqdaru min malikil mulk tafiya ne indin aya sai wa mai in da kadara daga Allah ce ba ni ne laifi na jawo ta ba ko kaza in dai daga Allah a sarautar ta ce yanzu yan uwa ga su bayin Allah shagunan su duk sun babbake wa'yansu na Allah to Allah ya ce na buluwan za mu jarraba alhamdulillah da Allah ba sai zami uquba in an ce zami uquba da rasa rai da ka ma'ana an yi wani abu kenan an ce zai jarraba ko kuma an san jarraba Allah kuma shi ya sarki ne ba sai an yi wani abu ba to dan haka in je idza kanat al aqdar min malikil mulk to fa yani in ma ya tsiro ma abin da zai sa kuka ko ya sa daidai ne tunda dai daga Allah yake ba ni na jawo ba kuma ba ni da kaina amma babban abin tsoro dai ta zama ba jarraba ba uku ba ma'ana ni na taɓo aka yi mutu wannan shine babban shine babban abu to sun jefar da kansu gaban Allah salaman bai ne dai wa tarakul intisara sun ba karewa kansu sun ba taimakon kansu linufusihim sun ba taimakon kansu min waqati min al na daga kowane lokaci ko min kirin yayi musu abu su dai in ya taɓa lamarin Allah wannan Allah suke karewa za su bari ba amma dan dai waya ci mutuncin su ko dan yadda za ka kallon sa za su ba suna ganin in sun kula shi kamar sun karewa kansu ne kuma shi dai na ubangiji ne ko ko ba shi karfin Allah ne da karatu to kudura Allah ne yanzu Allah ne shi yanzu fada suke da Allah kenan haka dai abu zai zo duk ya tattauya su ma sai su hakuri ma su ma zargi kansu ma su ma zargi kansu duk gabaki ɗaya. To, shi kuma fa, maki kuma in ya ga wannan to ya ga raunana kenan. Ai raunana ne, ai sun san ba, ba gashi sun kasa komai ba, ai ka, to shi kuma cikin iko shi kuma sai ya haike. Shi kuma sai ya haike, shi kuma sai ya haike, shi kuma sai ya haike. Bai san da ba dan suna da wannan tauhidin ba ko ciya shi bai kai ba. Mutsuke shi za su. Amma duk ba ba. Haya'an, dan kunya, min rububiyyati rabbihim daga ubangidantakar Ubangiji, cewa shi mahalicin Allah ne halicce shi, kayan Allah ne. Zamanin sayar na Ali, baitulmali akwai bayi duk baitulmali ne, kudin baitulmali ne, da kudin baitulmali. Da bawan baitulmali, da wani barawo na waje ya suka haɗa baki suka yi sata a baitulmali. Aka kamo su aka wurin sayar na Ali. Sayar na Ali ce, shi barawon waje a yanke ma hannu. to wannan ƙara ita baitul mal ta ci kanta shi ga ai shi kansa baitul mal baitul mal ce ta ci kansa shi wannan ba magana shi a je dai a kai shi wani waje inda kayan baitul mal suka halatta ai amfani da su amma dai baitul mal ce ta ci kansa to shi wani yana ganin ko wani yayi masa abu yana ganin kayan Allah ne ni kayan Allah shi kayan Allah kayan Allah ne kayan Allah kaza kaza su kuma mutane suna ganin rauni ne shi kuma Allah yana ganin girma ne shi ne wannan ɗaukaka yauwa haya'an dan kunya min rububiyyati rabbihim daga ubangidantaka ubangijin su azza wa jalla mai girma ɗaukaka wannan halittan Allah ne to sun bar shi dan ne su sun bar shi dan ne su waqtifa'an dan isuwa bi qayyumiyyatihi alayhim da cewa sun san Allah shi ne tsaye da komai, Allah shi yake shirya komai, kuma min dabbatin illa huwa akizun binasiyatiha ba wata dabba ba ta sai Allah remote control din dabba ne yana hannunsa wannan hakika ce dole shari'a ta shiga na fi inna rabbi ala sira amma fa Allah yana waje ne kyau yana waje mare da shi dan ka wani zai sheka ya kace to an ce remote control na yana hannunsa ma'ana shi ya karkata shi ya gargata ni can sai ubangiji ya ce wannan hakika ne haka abin yake to amma kuma Allah kuma ya sa hikimarsa ya sa wa mutum yanda zai iya bin alheri ya iya kaza to su ma sun ga Allah shi ke tsaye cikin wannan mutum shi ke shirya komai yanzu in sun san wannan ilimi kuma suka taba shi sun zalunci ko sun zama masu hijabai faqama lahu fi ma yaqumuna li anfusihim to shi kuma Allah in ya ga haka sai ya tsaya wa bayin Allah masu wannan cikin abin da za su yi wa kansu ya fi ma don haka Allah ya ce man adali waliyan duk wanda ya gaba da wali don wannan shine wali mai wannan abin shine masoyin Allah ko majibincin Allah shi ganin lamarin Allah na ya sa ma bai ganin wannan bawa ko ya yafe wannan bawa to shi kuma Allah yanzu ya san to mutumin na yayi min kirki yan sabida ni yake kare mutumin kai kuma baka kiyaye shi yanzu sai Allah kuma ya rama wa walin nan sai Allah ya jibinci rama wa walin nan man adali wali amma duk wanda yake zai rama kansa to kuma Allah ya rama masa yayi ne ai zalunci kenan yanzu kuma sun taru su biyu sai da Allah ya ga walin nan ba shi ba zantan ramawarsa ba zantan kaza ko kalla abu to kuma Allah sai ya jibinci rama wa walin nan dan haka muke karantawa duk inda kafirai suka yi wa annabi wani Allah ne yake saboda annabi ba nasa zai rama komai sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake rama masa amma da ya zo yana cewa ni ba ni ne kaza ba ai ka to ai ka rama ai ka rama kanka to wannan karatu ne mai daɗi to amma dai su yan zamani suna ganin wannan rauni ai koma baya ne ai sakaci ne ai ci ba shi ko shine babban abu dan Allah ya tashi rama mana ma sai yanda da karfinsa zai yi tabaraka wa ta'ala sai yanda sai dai mu muna son gaggawa saboda abu biyu muna tsoron kanmu mutu ba mu rama ba ko kashi mutumin da ya abu ya mutu ba mu rama ba muna ganin abin da ya tsere to shi Allah duk ba daya zai tsoron kar ya mutu mutumin nan bai rama ba ko mutumin nan ya mutu an an mutu ma kamar muna ganin mu a haukan mu an fi kusa duka baki da to dan Allah dan haka shi na ramu Allah tana inna Allah yumhilu wala yuhmalu Allah yana dakatawa amma bai kyale ba tabaraka wa ta'ala shine abin tsoro azalimi ne ta zaluncinsa ya ta cuta ɗan sharri ya ta sharri duk dai irin wayan abu a ciki mutum ya ga kawai Allah yana kallo wani yana kallo kuma ya shirya komai kuma ya shirya maganin komai amma sarauta sai lokaci lokacin ya kuma sai aka komai ya abu azalimin nan ya maganin sa imma ya kawo wani azalimin ya maganin sa duk su biyun ba son su yake ba duk ya maganin su duk gabaki ɗaya to Allah shi zai gaggawa tabaraka wa ta'ala to fa qama lahu fi ma yakuma sai Allah ya tsaya wa liyan nan cikin abin da za su yi da za su rama za su tsaya wa kansu bal a azamu bari dai yafi shi Allah in zai ma ai yafi wa kana ta'ala sai Allah ya zamanto madaukaki huwal muharibu shine mai yakin wannan makiyin mai da abu anhu waliman harabahu Allah shi yake waliyan nan yaki wani man harabahum ga duk wanda ya yake su wal galibu Allah shine mai rinjaye liman galabahum ga wanda ya rinjaye su Allah ya Allah ga wanda ya ga wanda ya rinjaye su wallahu galibun ala amri ai da wal galibu liman galabahum mai rinjaye ga wanda ya rinjaye su wa kana sayyidi abul hasan shazali imam abul hasan shazali shugabana radiyallahu anhu ya kula yana cewa walan ma alima allah da allah ya san azza wa jalla mai girma da daukaka ma sa yuqalu abinda za a faɗa fi hazihi ta'ifatu cikin wannan jama'a ala hasabi abu sa dangana ma sabaka abin da ya rigaya bihi da shi al-ilmul qadim ilmin allah qadimi da allah ya san ga abin da za a gaya musu bada subhanahu sai ubangiji maɗaukaki sai ya fara ta'ala ya ɗaukaka bi nafsihi da kansa sai ya ƙudurta aka gaggaya mar abubuwa halittarsa ta gaya ma abubuwa haka za sai Allah ya hukunci ala ƙaumin abu su mutane a arada anhum da Allah ya kau da kai gare su bi shaqa'i tabi da ya tsiyatar da su fa nasabu ilayhi zawjatan suka ce yana da mata ma wa waladan suka ce yana da ɗa wa faƙaran suka ce talaka ne yadullahi magalula wa ja'aluhu suka sanya shi magalulal ya daina mai hukumin hannaye ankwa hannunsa da ankwa ankwa hukumi su ko laraba da hukumi da ake a haɗa hannaye biyu ta baya nan a ɗaure shi ta baya to kuma yanzu ana cewa da ankwa hukumi to shi kuma mari ankwa da aka sa ta a ƙasa ita sai a ce mata mari shi kuma na hannu a ce hukumi to suka ce yanzu hannun Allah mai kukumi ce saboda baya bayarwa suka faɗi haka waje alu magalula ya daini fa'iza dan ne Allah ya haka fa'iza ba tsazarul wali idan zuciyar wali ce kunci saboda abin da aka gaya masa wasu siddiqi zuciyar siddiqi duk dai walin ne amma kuma yanzu ya ƙara matsayai ne a cikin duk walita ita ce kamar shimfiɗa to ko matsayi matsayi matsayi ga siddiqi ha a zo ga annabi ga mursali ga ma'aiki ga ulul azmi ga kaza ha a zo kan annabi muhammadu sallah shine ƙarshen walitar da annabtan da komai to wa siddiqi da siddiqi li ajli kalamin sabida wata magana kila fi da aka faɗa cikin sa min kufurin aka ce kafiri ne shi wa zandaqatu ko aka ce zindiki ne ma'ana wanda ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci shine ma'anar zindikin ba wani abu ba wa sihirin ko aka ce mai sihiri ne karamar da aka ga yayi ko ko wani albarka sa da ake gani a ce ai sihiri ne ai magani yayi ba albarka ba ce wa jununin ko a ce mahaukaci ne wa gaida zalika da wani wannan na da hawatiful haqi sai hatifi talfon na hadaran Allah hatifi ko dai mutum ya ji a kunnansa ko ya ji a zuciyarsa ko ya ji ma a jikin bango maganar da za a ji amma ba a ga me yin ta ba a game yin ta ba to kala kala ce in ta fito sarari mutum ya ji ɗaki ya yi maza in kuma ta ɓoyi cikin zuciyarsa zuciyarsa ya ji ko inan sama zai ji ba wani sauci ba ne ko abu aka kaman zancen zuci da ake cewa to zancen zucin nan kuɗi ne akwai zancen zuci daga Allah akwai zancen zuci daga mala'ika akwai zancen zuci daga shaidan akwai zancen zuci daga zuciya ɗan adam ɗin mashi. Zancen zuci daga Allah, shi Allah mai ƙarfi ne, tsaharu ne ko mai rinjaye ne, mutum sukan ce naira ɗaya ce kawai da shi sai almajiri ya bara sai ya zancen zuci daga Allah hatifi daga Allah shi kai ɗau naira ɗayan nan ka ba almajirin to nan ba shi da kansa bai san ma lokacin da zai ɗauka a ce ya yi kyauta shiga ɗaka kai kuka bai san lokacin da zai ɗauka ya ba almajirin nan ba sai almajirin ya ya dinga cewa wai ne na yi ne haka kawai na ɗaura to yanzu da me zan sha koko ko da me daga Allah ne wannan ƙahahu ba shi da kansa amma almajiri ya bara naira goma ce kaɗai a tare da shi zuciyarsa ce ɗauki ka bashi ce ha ba ke in na ni ne zan sha koko da shi ba ka yadda da Allah ba ne wallahi na yadda da shi amma dai kan ban jan sha wuya kuma in zo in yi wa Allah wa'yansu maganganun da bai dace ba ni wallahi ban kai wa'yannan mutane ka aka dai zai ta rigima to wannan mala'ika ne mala'ika ne ya gaya ma gaskiya shi ma ya faɗo nasa mala'ikan nan ya yi rinjaye ya baya mala'ikan bai rinjaye ba ya ki bari ya ce ni dai ku bari kan janye abin da kuma zan zo zo bai lada na kaza to yanzu wannan ya san mala'ika ne amma in Allah ne ya ce yi ba shi da ya san ma lokacin da ya gama ba amma ya ji yana ta kofanto jani in ja ka jani in ja ka har ya yi rinjaye ya ke ko in mala'ikan ya yi rinjaye wannan kuma daga mala'ika ne. Sai shekan wannan wajen alheri kenan. Sai shekanci, shekan ya saƙa ma kaza, ya shekanci kaza, ta uzu billahi shi ma ya shekan ta uzu billahi na shekan rashi. Sai to i kaza, a uzu shi ma shekan ta uzu billahi na shekan rashi. Ya san hanyoyi shi shekan da yawa. Oh, kai irin mutumin da ba a kama ka ne ta wajen saɓo, to kwana sallah. Kwana sallah. dan suwana suwana suna tun suna ta barci ba su iya ba to mutum sai ya ta faɗa sai ya gani ni na da shi kenan shi kai ya dariya wai shi dan ba zai iya halakar da mutum ba sai ya wahalar da shi ko kuwa ga wata hanya yana yi kasuwanci sai ce aikin banza mutane suna canna Allah ku bari ka tafi ga Allah ya san kuma shi ba mai hakuri ba ne ko ko yana wannan ya ce ya bar wannan kada wa za ta bi hadda yana sai ta tafi karatu haka dai shi dan zai ta buga kaza wannan an san shi shaɗan malam a cikin shaɗancin ma malami ya san can ya hatta wajen alheri in ya gaba zai kama mutum ta wajen sharri ba sai ya biyo mata wajen to ita kuwa nafsu ita kuwa wawa ce da kikiya ce kuma mai naci ce ita in ta ce abu ɗayan nan za a yi kan wani abu ɗayan nan ba sai kalla ne mutum ya tsallake mai ana tsallake na shaitan da yawa amma na nafsu ɗin nan in yana zaune nan shi nan zai ji in yana masallaci abin zai ji in yana kwanci abin zai ji in yana ka in ba Allah yawa an san so to wannan na tafi ma kwan tsoro tafi kaza kaza Allahumma amin kaza to to wali sai hatifi iko Allah ma sai aka sawa telefon hatifi idan hatifi ga magana kana ji amma ba a ganin mai magana to sai sai Allah ya na datu hawatiful haki sai kira na Allah, ki kira walin nan a cikin zuciyarsa, fi sirri a cikin zuciyarsa. Allazi kila fika, kai bawa na, abin da aka gaya ma din nan, kake ta bakin ciki din nan, kowa suka ai sufarka ce ta asali. Kai ina kake, kai ina ƙarfinka, kai ina alherinka, duk baka da komai ni na baka duk komai. Alheri na ne, ƙarfi na ne, rayuwa ta ce, rayuwa ta ce cikin ka duk ka zama kana nan to da an ce baka da shi ai gaskiya ma aka faɗa to me na bakin ciki kuma me na fushi kaga dole mutum ya zuciya ta abu laula fadli alayka ba dan falalata a gare ka ba ai da baka da komai ai gaskiya suka faɗa suna so su ce ma ne ba dan falala Allah a gare ka ba da baka da komai to me na fushi amma tara yanzu baka gani ba ikiwa naka su ɗan uwan naka min bani adama ƴaƴan ɗan adama ɗin kai fa waka ofi janabiya suka afku cikin kakanni na ai da ni na halicce su duk ba ni da wannan tawaya ɗin cika tana ga Allah mu kuma tawaya tana gare mu to ni ba ni da wannan tawaya ɗin amma yaya suka wani sabu suka dangana ilai zuwa gare ni ma layan bagili abin da bai dace da ni ba fa illan yanshari to in wali ya ji wannan in na Allah ne shi kenan kuma zai san dai abin daga Allah sai zuciyarsa kuma ta yi daɗi kuma ya yafe ya ji sanyin zuciya fa illan yan shari to in zuciyarsa ba ta yalwata ba lima kila fi ga abin da aka faɗa din nan balin ƙaba gaba dai zuciyarsu dai ta daɗa damuwa ta ta kame na da hawa tufil haƙƙi sai salfon ɗin Allah ya kuma kiransa aiza amma la tafiya iso wai ba ka da koyi ne ciki na faƙad kila fi gashi an gaya min ma la ya liku bi jalali abin da bai dace da jalala ta ba ɗaukaka ta da girma na wakila aka faɗa fi habibi cikin masoyina Muhammadu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa fi ikwanihi da cikin ƴan uwansa min al-anbiya ila daga annabawan rusul da ma'aika ma la yaliqu bi martabati abinda bai dace da matsayin su ba min sihir an ce masu sihiri ne mu'jiza da an ce sihiri ce wal jununi duk halin da yake daukan su wajen wahayi an ce hauka ne kawai wa innahu la yuriduna kuma an ce wa'azin da suka zo suna kiran kira zuwa ga Allah din da suka suna ba komai suke so bi du'a'ihim da kiran su illa ila riyasatu shugabanci kawai suke so jama'a su taru zama shugabanni wa tafdil alaihim da cewa su sun fi kowa shikenan to sai dole dole zuciyar wali ta yalo to in zuciyar wali ta kiyar sai Allah ya ce to an gaya ma din da abin da za ka kuma to yanzu kuma wali kuma yanzu an biyo mata faɗa kuma yanzu ya tuba kuma ya tuba ya yi kaza an ce wata rana shehu usman dan fojo radiyallahu anhu yana kwance yana zaune sai wani mutum ya zo ya shige da takalmi ta gabansa sai ya zuciya suka ce oh madibo yanzu wannan mutum ko girmama ka bai ya cire takalmi ta gabanka ya zo sai shehu usman dan ya ce ya kamala zo sai ya kwanta yake takanan da takalmin nan naka ya saka zuciyar da ta uzu billahi mai wanda ita ba ruwanka ni na hore ka kaka mutane suka ce kai wani abu ne kuma wannan mu dai mu gaita sai da ya taka sai ya ce to an taka ki yanzu da takalmin ma ki fito ki abin da za ki ba wai an shiga ki da takalmi suna faɗa ba mutum me yake faɗa ne aka ce a sai dai wannan kuma wani karatu sai dai abu karfinka to yanzu ba ma wai an shiga ki da an taka ki ma ku sauke abin da kaga dai a shari'a dai mutum ba za a yadda ya yadda a taka maki bi da takalmi da kaza amma kuma wannan wani magani ne Allah ya riga sa'anin waliya ne yana so ya gyara zuwa sabida ne idza salaha saluha al-jasadu kullu in zuciyar nan ta gyaru jikin ya gyaru ibada ta gyaru in zuciyar nan bata gyaru ba jikin bai gyaru ba ibada bata gyaru ba ashe to duk yanda suka yi na gyaran zuciya din nan kawai ne zai ce sun yi bid'a su a'a in ba haka ba shi suna kallon garin gyara jikin garin gyara kyale-kyalen shi ya yi asara abu ma duka saboda zuciya tana can ta ɓaci tana can ta ɓaci tana can ta ɓaci to wannan shi ya jawo haka to sai wali kuma ya dawo wanzur duba ya aki ya dan uwana mudawatul haqqi maganin Allah wannan shi inda Allah yake likitanci jalla wa ala mai gina daukaka li muhammadin Jibi maganin da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi na ba kasaduru da kirjin annabi Muhammadu ya kunci ga wani magani da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mu ma duk sai mu dauka min qaulil kufar na daga fadin kafirai min qaulihi ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala kafirai sun gaggaya manzo Allah ba gangano har kirjin manzo Allah ya yi kunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa fasabbihi bihamdi rabbika ka tsarkake Ubangijinka kana mai haɗuwa da godiya a gare shi, ka tsarkake shi tsarkakawar da godiya da tazihin madiga, ka tazihi hamdu rabi, ka yi tazihi ka yi hamdu, ka tsarkake shi da gode masa, wa kun mina sajidin kuma ka dinga sallah. In dai ka dinga tazihi, in dai ka dinga godiya ga Allah, kuma ka dinga sallah, to komai zai yi sauki, zuciyarka za ta yi. za ta sani wa abudu rabbaka ka bauta ubangijinka hatta ya ka lakin har mutuwa ta zo ma fa yajibu alayka ayyuhal wali to kai ma wali ya wajaba a gare ka al istida'u qawli bi rasulillahi da manzon Allah sallallahu alaihi zalika cikin wannan iz huwa domin wannan abu da Allah ya ba manzon Allah dibbu likitanci ne magani ne na kwarai ilahi kuma maganin ma na Allah ko ƙwararren likita ya bada magani za a dinga jinjina wannan magani to bare ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada wannan magani wa dawa'u tibbun likitanci ne na Allah wa dawa'u magani ne ƙwayoyin magani ne rabbani na ubangiji wa huwa muzilu kuma shi mai gusarwa ne li zaiki sadar ga kuncin kirji alhasil wa damuwa ma'ana alhasil wa da take faruwa min aqwalil agayari daga maganganun wajen Allah daga maganganun halitta da suke gaya bawan Allah wa ahlil inkari da ƴan musu wal ijtirari da ƴan rudi ƴan ruduwa da duniya wa zalika me ya jawo haka da anna tasbiha domin tasbihi huwa tanzihul lahi shi tsarkake Allah ne amma la yaliku bi kalmali ga abin da bai cancanta daga cika Allah ba bisana'i alaihi da kirari ga Allah ta'ala bil umuri salbiyati da lamurmuran da suka zamanto umurul salbiyati da abubuwan da suka zamanto kishiyoyinsu sun kori ga Allah shi ka aiki cewa salbiya Allah kadiri ne bai taɓa farko ba kaga a ce yana da yayi farko ya kori ga Allah Allah wanzarje ne har abada a ce karshe tana ga Allah ya kori ga Allah Allah ya saba wa halitta a ce yayi kama da wani ya kori ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaya da kansa a ce ga wani abu mu ne muka tsaya da shi mu yanzu da zai cire tsayawarsa ya cire rayuwa ya ya zama babu amma shi ko Allah shi da kansa ya tsaya tabaraka wa ta'ala Allah ya kaɗai to wannan su ne to ma'anar tasbihi kenan subhanallah su Allah ya tsarkaka Allah kuma haka shari'a mu dai wani zama tsarkake Allah ba bai taba ma na tsasa ba bare a ce mun tsarkake shi bai taba amma haka kuma shari'a ta shirya cewa mu tsarkake shi shi kenan wai mu tsarkake in kafa subhanallah ya tsarke ta bata ga aiki shi kenan ya tsarkaku ma'ana falala sai ta faru wa nafiyun naqa'is da kore ta waya anil janabil ilahi ga sasanin Allah ka tashbihi kaman kama wata hadidi da iyakance shi wa amma tahmidu amma godiya kuma fa huwa sana'u shine kirari ala Allah ga Allah bima yaliku bi kamali ga abin da ya dace da cikar Allah wa huwa muzilani ko da wannan tsarkake Allah din da wannan kirari din su biyun nan masu gusarwa ne limaradiz zaiti sadari ga cutar kuncin kirji yanzu dai dan adam ya san shi bawan wanda ya kubuta daga duk tawaya ne to shi ma ɗan adam ɗin ya san tawaya ba ta zo babba daga Allah dai sannan kuma bawan mai ɗabi'u kyawawa ne wanda ake wa kira da ina ya san duk abin da zai zo daga Allah abu ne mai kyau shikenan sai to kuma dan wani abu ya zo daga wajen wani banza san dan uwansa ko tsara da ai bai dame shi ba sai zuciyarsa ta yi sanyi limarar zai sadri gam ciwon kuncin kirji alhasil wanda yake faruwa min qaulil munkirin daga fadin munkirai din wal mustahzi'ina da masu yin izgili wa amma sujudu amma sallah mu dinga yin sujada din nan fa huwa kinayatu shi ai shi ana yin nuni ne ishara ne an taharatul abdi ga karkin bawa min qalabul uluwa rafati wai bawa tun da yawa Allah sujada babban wajen da yake da girma a wajensa fuska babban wajen da yake da girma a fuska goshin nan da hancin nan amma duk bawa ga ya turmuza su a ƙasa ya turmuza Allah a ƙasa wai kamar yanzu ba mai girman kai ba ne kamar ba shi da damuwa to dama shi kenan duk wani bakin cikin da zai je abu ko wata magana da aka yi dama wajen yana tsoro ka a ɗauke shi daga darajarsa ko a sauke shi daga darajarsa ko ka daraja ta Allah sai ya san wani da zai iya ba sai dama ko bai sa aka ba shi ya san bawan Allah ne da to ma bari ma ya nuna maki yin ma yanzu ma ya kuma kankan da kai da bin Allah bari ma ya sujada yanzu ya yi sujada yawa ma'ana ya tsarkaku طهارة العبد من ألب الألوي daga neman ɗaukaka warrifati da ɗaukaka ne li'anna sajida domin wanda ya sujada karfaniya ya ƙare an sifatul uluwi daga sifa ɗaukaka da sifa ɗaukaka ne tashi zai tsaye hala sujudi amma a lokacin sujadarsa wani zalika saboda haka shari'a lil abd aka shar'anta ga bawa an ya kula fi sujudi ya faɗa a cikin sujadarsa subhana rabbiyal a'la tsarki tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka yanzu Allah ne kawai maɗaukaki ni ko tsaskanta ta kai har da goshi ga komai ma a ƙasa wajen hamdihi da godiyansa wa ammal ubudiyatu wa abudu rabbaka ka bauta wa Allah amma wannan bauta din almushari ila hawa da aka yi cikin aya bi qawlihi wa abdu rabbah ka bauta ubangijinka fal muradu ya abin nufi da ita izharu niyyati ka bayyana niyya wa taba'ud da nesa an talabin izzi ga neman girma wanda ba mai amfani ba duk mutum in ya karatu wani Allah zai ba shi girman da kansa amma ba shi ne a zuciyarsa ba amma dole a girmama shi ko yana da hali dole a girmama shi ko yayi wani aiki mai kyau dole a girmama shi amma ba wannan ne a ransa ba amma ba ya zo kuma wannan din yake so ta karfin tsiya ta ya cancanta ko bai cancanta ba ta yayi ko bai yi ba amma girmama na gaba girmama Allah ne girmama mai girma wanda bai gode na gaba ba zai gode wa Allah wanda bai girmama na gaba zai girma amma ya zo ba wannan ne ba to shi yanzu da ya ji sun bata shi dama kuma makiyin duk abin da yake so yake wai bari ya wulakanta girman wannan bawa duk abin da maki yake so kenan ya sauke girman sa ya yi kaza ya ciyar da shi ba to shi ko sai ya nuna maki ma ai wahala kake yi ai duk babu ma yanzu babu ma abin da kake so a sauke sai ta sujada to shi kuma Allah zai ce yanzu girma na ne kuma ake faɗa da shi to talabul izzi وهي إشارة إتسجد إتبوتا إن بوتا الله إشارة إلى فناء العبد إزوا قاري وباوا ذاتا تكين كانتا وصفتا تسفو كنتا يا سنيا قيا بسفر ميجد الله ني Allah ne ya ba shi ƙarfi ƙarfinsa na Allah ne rayuwarsa ta Allah ce komansa na Allah ne da Allah zai lokaci ɗaya ma da Allah ya tsara sai a ce babu wa zalika wannan abu mujibun li kalbil qurbi to idan mutum yayi wannan wa abu da gashi ya yi tasbihi gashi ya go ya yi tahmidi gashi ya bauta ya yi sujada gashi ya dawoma cikin wannan bauta haɗi zuwa mutuwa to duk mai wannan musulmi kenan ko to ya cancanta wa zalika mujibun to wannan mai wajabta ne bi shilakil qurbi Allah zai cire mai rigar kusanci kila'u sarakuna na da kila har na yanzu masu na yi za ka ga sarki jikinsa duk kayan ado da gwalagwalai da kaza alkabba kama a ce ta zinare ce kaza to idan wani a fadarsa ko wani ya zo ya mar waƙar da ya ta burge shi ko wani ya mar abin da ya burge shi sai ya ce to na tuɓe ma duk abin da yake jikina ya zama naka to idan ya koma gida ya cire duk wannan duk haka za a ɗauro su a kawo wannan sai a ce sarki ya yi makilau ya cire ya tuɓe masa to haka ko na yanzu suna bada alkyautai da kaza da to to duk wanda yawa Allah haka to sai Allah ya cire mar kuma ya kaura masa rigar kusanci kurbi wal istifa'i da da za'i wal izz da daukaka wad nuni da kusanci al mushari ilayhi wanda Allah ya nuni da shi a wasjud wa qasab isjada ka kusanta to duk sai Allah ya bashi wannan wa kana al junayd Imam Junaidi ya kasance rahimahullahu Allah ya rahamce shi ya kulu yana cewa kasira da yawa lishibli da almajirinsa shibli rahimahullahu Allah ya rahamce da shibli la tushi sirrallahi kar ku dinga ta sirrin Allah bainal mahajubina wajen wanda ba san shi ba duk wanda bai san abu ba ya zama kamar an ban labule shi mahajubi ma'anarsa wanda bai san abu ba to kamar an sha makance mar wanda aka sha makance shi jabi ma'ana shamaki ko labule ko abu to bainal mahaju to irin wannan ilimi ko wani ilimi ma wajen wanda bai sani ba to kan mutum sai zai ɗaiɗai tashi gaba ɗaya sai dai a hankula a hankula da hikima da hikima har ya fahimta manzon Allah sallallahu alaihi ce kuna so su karyata Allah da manzon Allah ne kuna so su karyata hadisi ya fi wajen arba'in wanda manzon Allah sallallahu alaihi ku dinga magana da mutane iya gwargwadon hankalinsu sai dai hankula hankula hankula hankula har mutum ya ya kai wannan abu ko na shari'a ma ko ko wata shari'a ma ba komai mutum zai zo ya ware a tiri ya ce sai ya gaya wa yan ƙasa ko ya gaya ba wanda dai ya kai ya fi to to shibli yana faɗa haka kakku tona sirrin Allah wajen waɗanda ba san shi ba wa kana ya kulu shibli ya kasance shi Junaidi ya kasance yana cewa layan bagilin fakiri bai halatta ga sufi ko arifi ba. Arifi shi ne tsantsar talaka wanda hakanka babu, ƙarfinka yana ganin na alfi ba shi da komai. Talaka ko almaji ai ga kansa yana da shi, ga shi yana bara, a rashin sufi yana ganin komansa na Allah ne. To shi za a ke kama fukara wa ilallah, fakiri. To layan fakilin fakiri bai halatta ba ga sufi. qira'atu kutubu tauhidi ya zo ya dinga ya dinga karanta littattafan tauhidi littattafan da suka yi maganar kadaita Allah sanin Allah alkalis tsantsar tauhidi illa bainal musaddiqina sai tsakanin masu gazgatawa sai a zawiyarsa ko a cikin tsoronsa ko a cikin shi da wa'anda suka san kan abun li'anna tariq li ahli tariqi ga 'yan hanya bai halatta wa'anda ba san kan abun ba ya zo dinga karanta musu wal muslimina lahu yawa illa bainal musaddiqina sai dai tsakanin wa'anda suka gaskata abu da ahli tariqi yan tariqa wanda suka san kan abu wal musallimina lahum da wa'anda suka yi imani na san dai mutumin nan shiryayye ne duk abin da ya faɗa da ba zai faɗa mun halaka ko sai dai kila ban fahimta ba ban fahimta ba to wannan ya iya karanta musu hankula a hankula amma masu a shigo gidan rediyo a yi in gaskiya ne a'a ba za a shigo ba gaskiya ne a'a ba za a shigo ba dan kare shi shi dan kare saboda dan adam makiyin abin da ya jahilta ne wannan abu ba sani za a sato sai a zo rigima ta faru kuma Allah su bayan Allah su kaiwa dama wa ya kai ka dama ba ya kai ka to bai halatta ba yawa والمسلمين له والمسلمين سوى دماسين قوية وإلا إن هكذا يكاف أنا جيما قران حصول المكتي فاروار عذابة liman kazzaba hun ga wanda zai jawo inda suka karyata azaba zai jawo inda suka karyata azaba shi kuma shi kansa Allah zai yi shi da shi dan bai ja bayansa a hankula ba gashi bai burge wajen bayan Allah ba bai burge wajen Allah ɗin ba duk ga baki ɗaya tun da hikima ce hikima ba a wasa wanda ya cancanta wanda ya cancance ta ba a hana shi wanda bai cancance ta ba kuma ba a ba shi haka suka ce to zai jawo musu fushi daga daga Allah tabaraka wa ta'ala wa kana yaqulu Junaidi ya kasance yana cewa ya ƙulu abu turabin malam abu turabin sunan sayar na ali ne da shi an nakshabiyu sunan lakabinsa kenan abu turabin nakashabi radiyallahu anhu Allah ya dada shi ya kasance yana cewa fi haƙƙin mahajubi na cikin haƙƙin wanda Allah ya sha makance gaban sanin wannan abu yin ahalil inkari masu musu wani bai sani ba kuma ya san bai sani ba kuma ya yi shiru ya ba jama'a wani ko bai sani ba kuma ya ce duk abin da bai sanin nan ba ƙarya ne To, ya kasance yana cewa da waɗanda ba sani ba kuma masu musu ɗin, iza alifal kalbu idan zuciya ta sabawa iraba kau da kai anillahi ga Allah, sahibatul waƙi'atu sai Allah ya sa mata gaba da sharri fi auliya illahi cikin waliya Allah, to Allah zai maganin ta kenan. Zai maganin ta kenan. Shi tana taɓa shi ya haƙura, Ubangiji ne. to amma yanzu sai ya cinna ta kuma ta sabo inda kuma nan ba za a kyale ba wani almajirin sule almajirin sule malaika jiri ya zo dan annabi suleiman ya ce masa kirawo wani kirawo wani ka ba shi haƙuri Allah ya ce a gaya maka kira wani ka ba shi haƙuri kai ya cuci Allah annabi suna ya ce wannan kuma wata irin magana ce jibrilu ce wallahi ne ma haka aka yi Jibril yanzu wani bawan Allah ya ce, To, an ce ma bayani, bawan Allah nan akwai abin da yake nema, an ɗan jarabe shi bai gani ba, to yanzu ya yi niyya, wallahi in Allah bai biya ma bukata ba sai ya je biya bubbuge wa diyan Allah. Zai je biya bubbuge bayan Allah, to shi da Allah ya ce, To Allah ba ka abu ne kai ya tuye shi. Gode. Allah ya saka da alheri a gaban Allah ya saka mu ne da godiya Allah ya amfane mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam